الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتأتي في بنظرة تأتي لنا بالزفر آمين آمين آمين آمين الحمد لله ما شاء الله arada ya kawo magana sayyidina Ali da muka shige da sayyidina Ali yake cewa ma'anan ma'arifa Allah ya yi wa mutum labulan jalalarsa yauwa ta kuma mutum ya ɗumauta a cikin kibir ya girman Allah tabaraka wa ta'ala to arada bigayati ha sai na Ali yana nufin ƙarshenta ɗin nan maqamal khatimi maqamun khatimu fil qudubaniyata a cikin ma'arifa a cikin qudubaniya shine qudubul maqamun sa na makatuni ba makaminsa na katimul auliya'i a cikin katimul auliya'i ba fa huwa gayatul gayati shine karshen karshe shine matukar matuka kalamu shekina radiyallahu anhu ibn al-arabi sa'ihi yake cewa wannan shine magana shehunmu Allah ya ƙara yadda a gare shi wa nafa'ana ya amfane mu bi ulumihi da ilman shehu tijani wa asrarihi da asraran shehu tijani abul abbasi wa hazal maqamu wannan maqami a ani ina nufin maqamal khatimi maqamin cikamako fil qudubaniyata a cikin qudubaniya lam yakun baya zama ba a samun sa illa bi hukumul irsi sai da hukumcin gado min annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba'adahu bayan annabi liman iktasahu Allahu ga wanda Allah yake ɓance shi bizalika da wannan min al'aƙaɗabu na daga ƙudubai al-muhammadina wa'inda na walita ta zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama al-mutakallikina wa'inda suka ɗabi'antu bi akhlaqi da ɗabi'un nan na Allah as-salasi mi'atin su ɗari uku suka ɗabi'antu da ɗabi'o'in nan ɗari uku allati ɗabi'un nan da man takallaka duk wanda ya ɗabi'antu bi wahidin minha da ɗaya daga cikin ta ma da kalal jannata zai shiga aljanna haka yazo a hadisi ko ɗaya mutum ya asabaru mai haƙuri yana daga ciki kyauta tana daga ciki tausayi yana daga ciki kaza irinsu irinsu har dai ɗari uku da goma sha uku to su wa'annan duk sun ɗabi'antu da wa'annan gabaki ɗaya to ko ikon Allah an gode Allah da Allah ya sa kofofin aljanna da yawa amma da an ce guda ɗaya ce sai abin ya bada da an ce guda ɗaya ce sai abin ya bada wuya duk ga baki ɗaya eh amma an gode Allah da tana da yawa wancan ya shiga ta wancan wancan ya shiga ta wancan wancan ya shiga ta wancan Muhammad Allah tana da yawa wancan ya shiga ta wancan duk ga baki ɗaya to su sun ɗabi'antu da wannan ɗabi'u ɗari uku ɗin nan duk gaba allati wadda man takallaka bi wahidin minha wanda ya dabi'anci da guda ɗaya daga cikin ta ma da kalal jannata zai shiga aljanna wa hum akabiru sune shugabannin akadabi ko dubban ahlul wilayati sune manya a cikin walittaka albadinat walitta ta badini sune manyanta izil wilayatu domin walittaka min haisu hiya ta inda aka faɗe ta alaƙi su mai ta kasu biyu zahiratun ta sarari wa baɗinatun da ta ɓoye fa zahiratu ta sarari li'ulil amr ga shugabanni waɗanda lamarin al'umma yake hannunsu wata sarifu wanda aka ba su jujjuya mulki waɗannan shugabanni na zahiri yawa wata sarifi wahiyar ma'arufatun wannan kowa ya santa sarakuna shugabannin ƙasa gwamnoni waɗannan duk majibintan lamarin halitta ne kuma dukansu wakilan Allah ne idan suka yi abin da Allah yake so suna da falala kwarai da gaske su ma waliyan Allah ne amma na zahiri to su kuma sabida su inuwar na baɗini ne na ɓoye akwai kuma bayin Allah suna na wanda su suke juya komai a ɓoye su kuma to su kuma su ne hakikan wa'annan na wajen farai da gaske su ne hakikan wa'annan na wajen yawwa shi ne ita abu sananniya ce wannan ta masu shugabanci wa hazil wilayatu ita wannan walita ta zahiri din nan takatimu za ta cika alal imamul adali abu sa shugaban nan adali da zai faru المسمى المنتظر وان ايكي تبا وان ايكي جرى مهد المنتظر الذي يظهره الله وان الله زي بينا شاكر هذه الأمة كرشان وانا الأمة حسب ما هو مشهور يعني ده لاباري يكي مشهور من كبره ندق لاباري سا شي زي شكا سروتا shi zai cika shugabanci ya yi aiki mai kyau kamar yana cewa da sarakuna gani irinku amma kuma ni kuma na ba wa Allah abin da yake so ya yi mai kyau duk gabaki daya walbaɗinatu ita kwa ta ɓoye li ahalin tasrifi ga masu jujjuya lamura amma su kuma a ɓoye waliyai albaɗin na ɓoye wa hazihi albaɗinatu wannan ta ɓoye tan kasimu ita ma ta rabu ila kismaini ta kasu kaso biyu ammatun akwai ta kowa da kowa ta gaba ɗaya wa kafatu da ta keɓe fal'amatu ita ta gaba ɗayan min Adama tun daga Adamu ila Isa zuwa annabi Isa da zai sauka. Wannan ita ce ta abu. Kaman a ce soja, don an ce soja jin mukamai, ai soja kuma ba mukami ɗaya ne soja ba. Tun daga farkon farawa kurtu akwai kaza haɗi zuwa babban mukami. To in an ce walita gaba kiɗa ta haɗa duk annabawa kowane irin mukami sunansa walita daga walita yake farawa sunansa walita soyayyan Allah masoyin Allah ko wanda Allah yake so duk daya ko Allah ya so mutum ko mutum ya so Allah duk daya abu to wannan soyayya kuma daga nan mutum zai zama musulmi ya zama mumini ya zama muhsini ya zama kudubi ya zama arifi ya zama annabi ya zama mursali ya zama ulul azmi ya zama a dai suna kan shimfidar walita dinnan to wannan walita tun daga adamu ta tafi ta tafi haƙi zuwa isa duk waɗanda suka taho tun daga adamu dinnan har zuwa zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sunansu annabawa sunansu waliyai sunansu ma'aika sunansu amma tun daga zamanin annabi kuma to shi kuma ya rufe annabta da ma'aiki yanzu kuma sai dai salihai sahabbai waliyai kudubai gausi kowa da irin mukaminsa to yanzu wannan walita da sautin daga adamu ta gaba ɗaya ta gaba ɗaya nan isa ne zai zo ƙarshen zamani shi kuma ya cika ta ya taɓa zuwa annabi amma kuma yanzu zai zo a wali ya cika ta saboda haihuwarsu ta yi kama da irin ta Adamu shi ba shi da uba Adamu ba shi da uba shi dai a Isa uwa ce yake da ita kawai shi kuma ya yi kama da Hawwa'u ta nan waje Hawwa'u ba ta da uba sai uwa shi ma Isa ya yi kama da Hawwa'u ya yi kama da Hawwa'u da Adamu din gaba ɗaya to zai zo ya cika ta duk gaba ki ɗaya to wannan kenan don haka ya kama da su amma kuma ta cikawa ta zahiri katimul auliya'i wanda sai da tawo daga annabi Muhammad sallallahu wannan kuma Shehu Tijani Abul Abbasi ya cika ta ya cika ta duk gabaki daya wannan shi suke shine da aka ta maimaita shi dai abu ɗaya ne da an riga an faɗe shi yawwa wa alaihi ga Isa taktimu walita za ta cika hina yanzu lifi akirin zamani yayin da zai sauka a ƙarshen zamani yan shi isa zai cika walita shi mahadi zai cika sarauta duk gabaki da kuma za su yi zamani ɗaya kuma ya zo a wani hadisi duk da shafi ya ce shi dai ya fi son a ce mutum biyu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutum ɗaya ne duk gabaki ɗaya to wannan abubuwa duk abu ne na Allah sai wanda Allah ya kai zamanin ko kuma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya budawa sai sai ya gani yanzu misali yanzu wannan irin kasaitaccen wali da ya bayyana bayan shehu tijani shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda duk shehu dan fodo ya yi mana bayaninsa duk gaba gida in ka duba shi sai ga wali ne irin shauran waliyai amma dai wanda yake da ƙarfi waliyai duk suka sauƙaƙa masa in kuma ka duba sai ga sarki ne saboda duk shugabannin ƙasa kuma da sarakuna da waye duk gaba ɗaya su kuma sun sun kuyan da kai su suke rike majaka su suke mar kaza a sai ta irin ta sarauta ta Kano a sai ta irin ta Sunusi na farko amma a ce shi yake rike majaka shine kadimin sa duk gaba kida sannan a sai ta irin ta manyan shugabannin kasashe na duniya Gorbachev na Rasha a wannan lokaci a ce ya shigar da Shehu Rabiyallahu ta'ala an hakrim bel din su De Gaulle wanda ake tsoronsa ake tsofaffinmu suna cali mai wuyan katako digo amma ya shigar da cewa haɗin zai wannan ɗaki wata hausin nasu diga baki ɗaya sannan china a ce gashi nan da john erlin ɗin nan wannan wanda sun ce ya fi mawuma saboda yadda suke daraja shi har ya fi mawuma haka kasashen duniya duk gaba kiɗa shin radiyallahu anhu abin da yasa bai mu'amala da America ba kamar yana fushi da ita saboda tana taimakon Isra'ila wannan ne ya hada su da da America amma shugaban ƙasa America yayi yayi yanda za su yi hurɗa da shehu ta hanyar shugaban ƙasa Ghana akwai hoton shehu ma da ambasadan America ma gabaki daya yayi yayi amma shehu dai tinda amerika ta zama makauniya ga isra'ila duk abin da isra'ila ta yi duk ɗaya ne wannan ne ya jawo shehu shi ma ya ɗan an kuma da suka harba kumbu apollo ya yi musu wasiƙa yana musu munna yana gode wa shugaban ƙasar da malaman kabe canada a wannan lokaci duk gabaki ɗaya to jibiyan da in ka dube shi a zahiri ga sarki ne wannan da irin ƙasaitarsa da abinsa yadda in kan lura a bani kuma yanzu dai kamar mutum ɗaya ne da mukamai guda biyu duk gaba ɗaya to wai in ma mun tafi shi kuma wani abu ne a cikin wayannan abubuwa da in ko wayancan daban ne to kowanne wani sarauta wani annabta wani walita amma kuma duk zamani ɗaya za su duk gaba ɗaya duk zamani ɗaya za su shehu tijaniga nasa ya cika katmiya tawallitar ta so daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa cikamako sayyidina Hassan ya cika mulki kalifanci na manzon Allah na shekara 30 to yayi wannan wal khasatu wal take bantacciya hiya ita ce wadda ta taso minan nabi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila al katimil akbar zuwa cikamako babba allazi ya katimu alaihi maqamaha wanda ya cika muqaminta wanda in mutum ya gani sai ya ce annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya gaji dabi'un manzon Allah ya gaji sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaji shine katimul auliya da zantan shehu jahan da ake radiyallahu anhu yau maqam wa yantahi ilaihi maramuha duk abin da ake nema na wulitaka ya tike a wajensa ya tike a wajensa wal aqdabu qudubai al makasusuna waɗanda aka keɓanta bi idraki maƙamul khatimul ƙudubaniyati da riskan muƙamun cikamako na ma'arifa kowanne ya ƙasaita a zamaninsa kowanne ya ƙasaita a zamaninsa kowa ya yanzu na shehu tijani ba magana wannan cikamako an an gama da shi wannan ba wani mai ja ba wani wali da ya ko muhidini ba shi yake so ba to amma mukamin nan na ma'arifa kowa ya kai ƙarshen ma'arifa a zamaninsa wanda ba kamansa ya zama kaman shi ne ya rufe zamanin a ma'arifa shi ne cikamako na ma'arifa a wannan lokaci shi ne kaman kalifan Allah a wannan lokaci duk gaba ke ɗaya duk za a zo har zuwa shehu usman ɗan fodiyo radiyallahu ta'ala anhu wanda ya faɗi mukamansa da komai ike cewa amma akwai wanda zai zo bayanmu akwai wanda zai zo bayanmu shi wannan wanda zai zo bayan namu wannan mukamai na kowanne kowanne a zamanin su sakamako ne kowanne a zamanin shi kuma shi ya cika wannan ba za a ƙara ba to shi kenan wadi an kita mu to shi kuma shi aka ba ai ya san ga katimul auliya ina a zamanin to amma yanzu kuma wanda zai zo abu amma wani mutum bai tsayi da hankalin sai ya rikita shi sai ya rikita shi abubuwa ne guda biyu na shehu tijjani tun daga azal din nan har zuwa ƙashi ba wanda ya yi da'awarsa wannan ma wanda shehu dan fodo din yace za a cika da ibrahim sharafuddin din nan shi ma guda ɗaya ne na ibrahim din sai dai kuma kowa in Allah ya dan bashi ma'arifa ya dan kaza sai ce shi ma ya dan samu wani abu sai ce shi ne amma niyaba sai ce shi ne har ran da mai abin ya dau kayansa duk gabaki daya har ran da mai abin ya dau kayansa to to kudubani hum ahlul wilayatil badinati sune ma'abotan walitaka ta badi wanda ita ce ma'arifa alkasati wanda ita ce keɓantacciya hasba ma dai ta inda ma sabaqatil isharatu ishara ta riga daidai da yanda ishara ta riga duk mun yi isharar wannan wa yusamma kullu wahidin duk wani kowanne ɗaya a cikin su mimman balaga maqamal katimiyati da ya hau wannan muqami ana ce mar ya kai muqamin katimiya bi ma'anan da ma'ana min al ma'ani na daga ma'anoni al mutaqaddim wanda ya gabata bil khatimi ana cewa ya hau muqamin katimiya wal khatimi an ce ya hau muqamin kazalika aidan wancan muqami na shaudan ba magana wannan dai kowa ya zama babba na ma'arifa a zamanin sa gaba kida sai ya ce yayi muqamin katimiya to kuma wannan in kamar yanzu wannan shehi na Sudan da yace shi ma katimu ne wannan ba ba rikici kenan duk gaba kida to har a zo da wannan da yake bayan katimul auliya ya din nan kudubi makatubi din nan wanda shehu dan fado yake cewa shi aka ba kuma cikon wannan yawa eh yawa shi aka ba cikon wannan wal katimu cikamako kuma bil ma'anal awwali da ma'ana na farko allazi huwa man balaga rutubatal uliya shine wanda ya hau muqami na can karshe min al qudubaniyati na da qudubaniya wahidu shi ma daya ne shi shau dan fodo ya ce za a cika da ibrahim sharafuddin shi ma ɗaya ne amma dai kowa a zamaninsa kamar ya zama kalifarsa kowa a zamaninsa ya zama amma ba wani wanda a zamaninsa ya ce ya zama kalifan shehu tijani katimul auliya na na muhammadiya na dan me me wannan ma gaibu ne na Allah amma wannan wanda zancen ma'arifa ne kowa yana ganin Allah ya dan san mar iya nasa kowa yana ganin ya yi ƙoƙari iya nasa kowa ya yi aiki iya nasa duk gaba ɗaya to zai iya da'awar ya ce shi katimu ne shi katimu ne sai in wannan namiji ya tashi in ji ɗan fodiyo to shi kuma wannan aka wadda aiki ta shi aka ba wa cikamako don ba haka ba shi ɗan fodiyo ya san ga katimu a zamanin su mukutar rukunci ya faɗa ya zai ce shi wanda zai zo bayan nan na ibrahim sharafuddini an ba shi cikamako cikamakon ne to wannan cikamakon yake faɗa duk gaba daya to ya zama shi ba an bashi yanzu bayansa Allah mai iko ne kuma amma bayansa sai dai kowa ya iya kokarin sa amma dai yayi walita irin wannan ya tashi an rufe an gama bayansa sai dai to ikon Allah wayannan duk abin da suke faɗa ba su zo zamanin ba amma mu yanzu mun zo zamanin duk da mu ga wani abu na ko da tije dai kun gani amma duk da mu ga mu amma dai kowa ya san irin wannan zamani da abu sabida ne idan mutum ya kama hanya abu to ana zaton zai iya riska abu zai ga to in kwaye ma ya ce ma abun karya ne ma ya rusa abu hanyar da ake bi a samu abun ma duk ita ake lalata ma'ana ba za a je ba ma kenan duk gaba kiɗa duk ita ake lalatawa duk gaba kiɗa to kaga ma'anar abu ya yi kenan sai ga to shi aka ba cika maku yawwa lakin sai dai fi zamanihi kasatan a zamaninsa a keɓe li'annal ƙuduba a zamaninsa a keɓe gaskiya ne wannan kowane zamani amma duk masu haske duk masu haske duk gabaki ɗaya sun ce wannan da aka ba ibrahim sharafuddin din nan an riga an rufe kowane zamani kun Allah kuma haka shaudan fodo ya faɗa bai ce bayansa za a kuma samun wani ba duk gabaki daya wannan ba rufe Allah aka yi ba Allah mai iko ne amma komai na Allah yana cikin tsari duk gabaki daya komai na Allah tunda katimul anbiya yanzu kowa duk wanda zai yi wani kokari duk wanda zai yi wani aiki a addini duk wanda zai yi littafin nan duk gaba ke da littafai duk gaba kira ba zai taba zama katimul anbiya ba an riga an riga an gaba ba zai taba haka shi ma katimul auliya ba wani wanda zai yi wani kokari ya yi kaza kaza in dai mai haske ne sai dai an dan shirme ne wannan ko magana sa ba a yi yawwa haka duk manya suka faɗa haka shi ma katimul maratib din nan martabobin nan na zatin Allah dinnan wannan ɗabi'u na zatin Allah ɗari uku da sha uku dinnan haka shi ma wannan Ibrahim Sharafuddin dinnan da ya cika su shi ma an riga an gama haka duk masu haske suka ba ikon Allah duk waƙoƙinsu da duk malaman malaman da na da ma bayin Allah wanda ba wani san zuciya a cikin duk gabaki ɗaya sun haka suka faɗa duk gabaki ɗaya to kuma aka ga an kama hanyar haka to wannan kenan li'an al-qudba domin kudubi min haisu huwa ta shi kudubi wahidun fi zamani ɗaya ne a cikin zamaninsa duk kudubi ɗaya ne a cikin zamaninsa duk kudubi ɗaya ne a cikin zamaninsa ikon Allah kuma wakilin kudubi na gaba ɗaya ne wakilin kudubi na gaba ɗaya ne kudubin da ɗaya ne Adamu shi kaɗai ne, duk wannan sujadar da Allah ya sa aka yi masa shi kaɗai ne, wannan kalifancin da Allah ya ba shi shi kaɗai ne, kalifancin nan yana nan aje. Sai dai duk wanda ya taso, ko dai ya ce ya gaji wani abu na kalifancin nan ko zai haɗa amma shi yana nan. Don haka Iblis har yau shi kaɗai ne yana nan da rai. Saboda wannan kalifancin yake bi, wannan kalifancin yake bi, wannan kalifancin yake bi, shi yake gaba da shi. Ranar da duk ‘ya'yan Adamu suka tsare to adam iblis ma ya kare dan kalifancin ya kare duk gabaki da to haka kalifan nan ɗaya ne duk sai dai kowa ya gaje shi a zamanin sa sai sai ga yana da kicin abu duk gabaki da yawa li'anna al-qudba min haythu huwa wahidun fi zamani wa ala hadha to abu sa haka inji ibn al-arafa la ishkala ba rikici fi qawli cikin fadin man qala wanda yake anna li kulli zamanin katma kowane zamani yana da cikamako to ba rikici a ciki yana nufin cikamako na kudubaniya amma ba yana nufin cikamako na shehu tijani na walita ba ta muhammadiya duk gabaki ɗaya to kuma a wannan faɗin na cewa kowane zamani akwai katimi shehu ɗan fodo mun gaskata shi da irin buɗin da Allah ya masa ya ce to wa'annan ma na kowane zamani kowane zamani ɗin idan Ibrahim Sharafuddin ya taru wadda kitabu an ba shi shi kuma ya cika su yanzu duk gaba kida kowa sai dai ya kokari iya abin da Allah ya bashi ya zama almajirinsa ko ya zama almajirin wani dai haka dai zai zai kokari dai iya nasa kuma ikon Allah aka ga haka yau irin ilimin da wannan cikamakon kudubaniya dinna ya zo da Ibrahim Sharafuddin dinna Shehu Ibrahim Kaula irin wannan ilimi da ya zuba shi ya zo da shi ikon Allah yau duk waɗanda suke taƙamar walita ɗin bayan Allah wanda sun cika kuma waliyan ne na gaske amma duk in sun yi magana in dai mutum ya sani sai ya ga iya lallai akwai akwai akwai tafiya akwai tafiya duk gabaki ɗaya ko sun yi magana a cike yanzu a wannan zamani ikon Allah akwai wani bawan Allah a Misira yana nan Dr. Yusuf ake ce masa Yusuf eh dakta asalinsa dakta ne sannan kuma ya shiga hanyar ilimi da hanyar bayin Allah dai yau dai mai magana na ma'arifa a dai yanda ake ji yau ba kamansa duk gaba kida amma da yawa in ya faɗi wani abu in Allah ya buɗa mutum mutum zai sai eh lalle ya gode wa Allah akwai akwai aiki a gaba akwai aiki a gabansa kwarai da gaske duk gaba kida to an kai zamanin da duk mutum ya faɗi abin da zai faɗa a cikin abu to to wannan yana daga cikin lalle an ba shi sakamakon wannan abubuwa Allah mai iko amma lalle ana gane abun yanzu duk wanda zai taso ya ya faɗi ko shari'a yanzu ko turanan da suke duk abin da suke faɗa na tausayin na waye sai mutum ya ga har yau dai ba su kai ko ina ba a cikin abin da annabi ya zo da shi sallah duk abin da za su kafa duk gabaki daya haka a cikin walita din duk gabaki daya to an to anna li kulli zamanin khatma illa annahu sai dai cewa shi laisal muradu ba ana nufin annahu la yakalu zamanin anhu shi na asalin ba ana nufin zamani ba zai wofanta ba shi bane yanzu cika maka katimiya nan na shaudu jana abul abbas kowane zamani katimu ne yana da madadi yana madadi yana komai yana abu wa illa in ba haka ba lazima to ya lazimta kina an yudrika kullu wahidin a ce kowane daya ya irski min alqudubaniyati daga qudubaniya hazihi darajati wannan daraja bal ba haka ake almuradu abinda ake nufi innahu yata'addadu ana yana kirguwa daban-daban wujuda man yablughu hazihi darajati wanda zai hawa wannan daraja min alaqdabi daga qudubai bi ma'ana da ma'ana annahu ya ce ala shi annabi yake cewa zai zo akan kowace shekara ɗari wanda zai jaddada wa mutane lamarin addininsu akan kowane ɗari kowane ɗari kowane ɗari to ma'anar kudubi ke dan kalifan wannan kudubi guda ɗaya sai ya sihu to sai ya inganta an yi ƙala a ce li kulli zamanin mujaddidin ga kowane zamani mai jaddada lamari la bi itibari ba ana nufin annahu la ya kalu minhu zamanu shi wancan kudubi zamani baya nan ba yana nan a suturce yanzu ga su kazuruma da su waye duk suna nan amma kuma ba wanda ya san meye yake faruwa sai Allah duk gaba da to har dai katumu ya cika yanzu mun gode Allah yanzu ko wannan na duk ƙarshen zamani duk ƙarshen ƙarni shekara sai Allah ya turo wanda zai jaddada mutane addininsa amma yanzu a wannan zamanin mutane sun kiyarda da wannan sun kiyarda wani ya ce ya zai jaddada lamarin addini ce ba su yarda ba kwata kwata yanzu kwanan nan aka yi taro a azahar kwanan nan aka yi taro a azahar kamar shekara ɗaya da ta huce aka yi taro a azahar yaya za a jaddada abubuwan addini a jaddada irin wa'azin addini ya tafi da zamani a jaddada karatuttukan addini akwai abubuwan da suna buƙatar a jaddada su kaza kaza yana daga wanda ya tashi akwai shugaban jami'ar nan kahira din wanda take ƙarƙashin azahar din nan ya tashi ya bayani ya kawo da amma yana daga wanda ya taka ma birki ko a nan wajen shehun azahar din gaba ɗaya shehin azahar din duk gaba ki da da komai to faɗa ake yi dai gashi nan ko a zamanancen ma mutane ba su yadda da cewa a yi tajjidi ɗin ba da komai to mun gode Allah yawa Allah ya samu sani yawa wanda zai jaddada wa mutane lamarin addini yawa radiyallahu anhu yawwa yawwa yawwa yawwa saboda suna cewa an ba shi cikamakon wa'annan gaba daya yawwa yawwa madalla ba don shi ya zo shi kaɗai ba sabuwar fahimta madalla sabuwar fahimta daidai da daidai ba wani sabon abu zai zo da shi ba sai dai sabuwar fahimta saboda jujjuyawar zamani ɗin nan Allah shine zamani waɗansu abubuwan sun fito duk gaba ɗaya ya zama yana daga sharaɗinsa ya zama ya san tsohuwar tafiyar ya zama ya san tsohuwar tafiyar don ya gina sabuwar fahimtarsa a kan tsohuwar tafiyar nan amma ba ya zama bai san tsohuwar tafiyar ba ya yi kiran sabuwar fahimta ya yi kwandon ɗin tsohuwar tafiya to ba shi ba ne yanzu duk kiran ma'adalla ba haka yake ma'adalla yawwa kamar haka ne kaga yanzu shi sunansa wanda ya faɗi hadarami shi wanda ya faɗi magana cewa hadarami cewa tarbiyya ta ƙare irin waye sai dai kowa duk gaba kiɗa shehu radiyallahu anhu ya kawo magana wannan magana tana da haɗari ba zai yiwu ba tunda shi a ƙarni na na kusan takwas hijira annabi tana da wajen shekara ɗari tara aka yi shi duk gaba kiɗa duk waɗannan kutubai su fi da su shehu tijani abul abbasi su shehu mukutar rukunti su shehu dan fodo ina duk fa ba zo ba a wannan lokacin yan tarbiya ta kare yanzu ina suka samu ina suka samu tasu duk duk gaba kida yace yana kira ne da zuwa abi lamarin Allah duk gaba kida to to wannan daidai da daidai yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo da sabuwar tafiya da tafiya mai kyau a cikin annabta duk gabaki ɗaya amma bai rusa kiran annaba na baya ba bai rusa littafan imani da littafansu ma dole ne a gare mu yawa sai sai duk an yi kira daga qur'ani sai an ce wa musaddiqan lima bayna yadayya eh yayi imani da abin da yake da abin da yake bayan sa duk gaba ɗaya to lalle wanda zai yi tajdidi ko wanda zai jaddada abubuwa jin wannan magana ya sa kowa yana tashi ya ce zai tajdidi amma kuma inda Allah yake nuna ba shi bane sai ya rusa komai ya ce zai rusa bai san me tsohuwar tafiya ba bare ya gina abubuwa duk gaba gida to wannan lalle akwai hadari a ciki tunda wannan tafiyan nan abu ɗaya ne illa Allah ne zamani gaba kuma akwai akwai abin da yake juya akwai abin da bai juyuwa akwai sabitai akwai sabitu wanda waɗannan kowane zamani ya zo dole ya tafi da yan sallolin nan biyar kowane zamani ya zo dole ya tafi da su sallolin nan biyar duk da yanzu in an je ƙarshen ko rasha ɗin nan inda rana ya kaɗance dole a ƙaƙƙaddara musu lokuta wannan kuma wani hukunci ne yanzu in an zo azumin ramadana dole zamani ya tafi da su ba wani zamani da zai zo ya ce an ɗauke wa mutane azumi dai ba rashin lafiya ne da su ba hajji dole zamani ya zo amma shirya mulki ko shirya yaƙi na duniya yadda ake ciki ko shirya ƙasa ko wannan kuma zai iya cancanjawa ko kasuwanci ko wani abubuwa yadda annabi ya yaƙi a wancan zamaninsa ba haka ake yaƙi wannan zamani ba yadda aka yi kasuwanci a wannan zamanin ba haka ake yi a wannan zamanin to wannan to wannan to wannan sai an shirya ba irin na wancan ba amma akwai wanda ba sa canzuwa yanzu ko akan hanyar lamarin Allah din bayin Allah din ko akan lamarin dariƙa din akwai abubuwan da yake iya canjuwa mutum zai iya shigar da canji akwai abubuwan da bai canjuwa akwai abubuwan da bai canjuwa duk gaba kida wannan zancen ma'arifa zance ne na imani zance ne na mutum ya bauta Allah kamar yana ganin sa in bai ganinsa shi Allah yana ganinsa daga nan kofa wannan ba wani zamani da za mu zo a ce wannan ya tashi ba za mu bauta Allah kamar muna ganinsa ba ba wani zamani za mu shigo a ce ba za a yi ikilasi ba wa ma umiru illa li abudullah mukullisina lahu dina to idan mutum ya zo ya ce yana so ya canji a dariƙa yana so ya wayar da kan dariƙa yace kwata kwata ma'ana ba wannan santan ai ya gabce dariƙa ga baki ɗaya babu ya kashe ta tunda ya ba ta da rai duk ga baki daya to wannan canji da yana nan duk ga baki daya wannan lalle abu to yanzu duk a tafiya shau dan fodo da irin wannan yanzu duk wayannan Allah mai iko ne amma duk wayannan da za su ce za su tajdidi din nan da su tajdidi din nan duk ga baki daya yanzu shehu ya zama Ibrahim Sharafuddin ji dan fodo ya cika su ya cika su zamaninsa ya cika sabida me sabida kusan ikon Allah duk abin da za a yi amfani da shi ko a shari'a ko wannan zamani ya zo da su ya zo da su ya fayyace su komai yanzu ko a fikihun addini yanzu a wannan zamani wajen 1950 akwai sayyidu sabi shi kuma yana daga cikin ƴan ikiwanul muslimina yana daga cikin ƴan ikiwanul muslimina na Misra almajirin Hassan al-Banna almajirin Hassan al-Banna ne ya wannan irin littafi fiqhul sunna ya kaza kaza kalla ne a ce an kuma yin wani littafi yanzu bayansa irinsa sai dai a iba daga ciki sai dai a iba a ciki yanzu 1950 aka yi yanzu kaga sai wajen 2050 misali ma a ce wannan ya kai shekara 100 duk gabaki da irin abubuwan da ya faɗa irin kowa dai ya yi ƙoƙari irin nasa amma dai sai ya zama akan hanyar waɗannan da suka shimfiɗa dinnan akan hanyarsa suke duk gabaki da to to wannan kenan zai iya yiwa ma wannan yanzu hadisi ina zai iya malaman hadisi ce to wannan hadisi annabi sallallahu alaihi yana magana sa ta bangare kaza ta bangare kaza duk gaba kida saboda yanzu akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaman al'umma ta kamar annabawan bani Isra'ila ne saboda annabawan bani Isra'ila ba su da littafi da littafin annabi Musa a taura suke annabi to kuma malaman annabi Muhammad sun kai ilimi da kuma amma kuma da Qur'ani da sunna suke amfani da shi kamar annabawan bani isra'ila ne amma kuma sai ga hadisi annabi ya ce su kuwa ahlut tajalli su kuma abota ma'arifa hum allazina yarisuna muqami su muqami na suke gada to yanzu in haka tunda ahlut tajalli muqama annabi suke annabi ba shi da wata rana da cewa ya kare aiki wani zai zo ya iya gadar abinsa zai zo ya iya ga yayin shaudu da na abul abbas din nan tabarakallah har tashin kiyama ya ce dariƙarsa ba wani wanda zai zo ce ya zo da tajidi ko ya ya ya fita ko ko wannan har tashin kiyama shi kansa ya ce faila za ta zo a ciki duk masu fiqihun dariƙa sun faɗa yanzu dai ya kutu su farida a cikin fiqihun dariƙa ba wani littafi na fiqihun dariƙa irin ta yana cewa dariƙan nan ta shaudu jani ta dumu wa tabqa za ta dawwama za ta wanzu duhurun ɗawilati zamani mai tsaho wa fi akirin zamani can ƙarshen zamani sakati bi faidati za ta zo da faida in ji mai yaƙuta tulfabiza to ikon Allah failan nan ci gaban tafiyan motar ɗariƙa ne ita ma mai ita ya ce za ta kai har tashin kiyama sassaƙa an zo akirin zamani sai za ta ƙarasa da ɗariƙa har ƙarshen duniya akirin zamani magana ce da Allah ya san Allah ya san komai amma saboda hadisai da suke hannun jama'a malamai da kaza da malamai ba su yarda duniya za ta kai shekara dubu ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam za ta kai shekara dubu su suyudi da suka zo ƙarshen wannan dubu din su yi ɗaya daga wanda ya littafi cewa a za ta shige shekara dubu ma za ta shige shekara dubu wa'yansu malaman suka za ta shige shekara dubu saboda abin da yake hannunsu duk ga baki ɗaya to galibinsu da duk iya ƙirgensu da iya abin da suka shirya hadisi ba wani malami a cikinsu da ya ce duniya ta shige shekara dubu da ɗari biyar da ya ce za ta shiga a iya iliminsu da ya ce za ta shiga shekara amma galibi malamai sun ce hadisan wa'yan surar rauna ne kuma wani yana daga cikin gaibin Allah wani yana daga cikin gaibin Allah Allah shi ya san me zai faru saboda akwai kuma wani hadisan da yawa cewa akwai zikirin da mutum ya ce la ilaha illallah guda ɗaya Allah ya ƙara duniya shekara hamsin ko ka shekara ɗari biyar daga masu zikiri nawa ne masu zikiri nawa ne to dukkansu sun tafi duniya ƙarshen ta ƙarni na goma sha hudu ƙarni na goma sha biyar shi ne wannan ƙarni da muke ciki duk ga baki da saboda maganganu da komai to duk ga masu haske sun tafi fi'ilan duniya a ƙarni na goma sha biyar ɗin nan duniya mai amfani ko duniya wace za a ji daɗinta ko duniya wace za a duniya ta ƙari sai dai kuma abin da Allah ya sai dai kuma a yi ta gangarawa duk gabaki da amma daɗi da zaman lafiyan duniya da abubuwa ya ƙare ko kuma abin mama abin haɗari yanzu lamarin tura su tura irin wa'annan maganganu nasu haka mamma a ce sun fi namu da yawa ko su wa'ansu sun tafi 2002 din nan wa'yansu akwai wanda suka faɗi duk daga nan duniya ta ƙare 2002 ɗin nan sun ce 2002 ɗin nan ruwa zai ƙafe ruwa zai ƙafe duniya za ta yi zafi ruwa zai ƙafe duniya za ta yi zafi wanda abubuwan da suka faɗi ikon Allah kuma gashi nan ƙasar turai jin rikicin ruwa suke kafewar ruwa suke fama da shi teku tana kafewa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma karshen duniya kasashen laraba ita kuma ta zama lambu dausayin ruwa ikon Allah yanzu kuma saharar laraba ita kuma ruwan ya soma zuwa can jigga baki da zafi zai zo irin zafin da ya daki kasashen turawa yau irin zafin da ya daki kasashen turawa dinnan na bana to abin yana da abu dai haka za a ga dai ya narke wa kankara kudubul shimali ya narke da abubuwan da zai abu zai samu duniya sun ce akwai karza da zai sako daga sama malamai suka ce ma'anarsa karza da zai sako daga sama kila cana ce za ta zama shugaban duniya a wannan lokacin kuma kila cana ce za ta zama shugaban duniya sun faɗi wannan yaƙi na rasha da suke da Ukraine din nan sun ce duk waɗansu malamai abu mamaki yanzu shekaran jiya suke magana a nan a cikin TV suke ta abu wai shin rasuwar sarauniya din nan lamari ne haka Allah dama ya shirya a wannan lokaci daidai wannan rana bayan an gama wannan zaɓe na Ingila wannan prime minister wadda ta ci yanzu ta ci kuku abu ne shiryayye wanda aka shirya saboda akwai wanda ya yi littafi yau cin shekara wajen biyu ya faɗi sarauniya cewa wannan ranar za ta rasu kuma sai ta haɗu da wancan sai an kada wancan madalla madalla kuma aka yi duk kuma suke cewa to wannan Allah ne shirya ko ko wannan abu ne da dama sun shirya an shirya ko a dura za a yi mata kawai shi kenan abin da suke tsoro duk gaba kida saboda duk wani ju- canji ya faru canjin nan ba zai iya faruwa ba in ba ta da rai to kuma yanzu tun da canji ya faru duk gashi ta riga ta gama wannan abubuwa ta sa hannu duk gaba kida to yanzu ji ba abubuwan turawa koman su a sane yake suna da sane da gaba kida sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama magana da cewa shi duk wanda ya mutu tasa kiyama ta tashi to ikon Allah shehunan mu kuma ya suka ce min huqamat qiyamatu sidqi hatta miza min huqamat da tashin shehu din nan shehu Ibrahim din nan suka ce kiyama gaskiya ta tashi su a wajen su kaman kiyama ta tashi an san dan wuta yau ba sai ma an je lahira ba an san dan aljanna yau ba sai ma an je lahira ba aljanna ga ta a sarari Allah ya nemi mana nuni da ita ko dai bata kai irin ta lahira ba dai amma dai yau ko irin wayannan otal otal ko irin wayannan abubuwa ya sa mutun ya san dai aljanna lahira gaskiya ce wayannan wuta ce irin wayannan gidan rodi da wani ne duka su dai suna cewa tunda dai wayannan abubuwa lalle tsofaffi sun yi sun yi alama da wannan tashin abu tashin sahibul faidatu din nan korai da gaske tunda dai kuma Shehu Tijani ba zai faɗi wannan abu abin kawai wasa ne ko ba shi da wata ma'ana ba shi da wata ma'ana sabon Shehu Tijani su ta wahala Shehu dan fodo ya tsaya ya yi zancen bayani da duk ma ya duk gaba kida kuma ikon Allah tun daga wannan lokacin mutum da ya san a jikinsa abubuwa da yawa suna canjawa abubuwa har a zamanin walita har a cikin waliyan har a cikin bayan Allah mutum yana da basira zai ga abubuwa da yawa suna canjawa kwarai da gaske to daga nan zai san sai dai mutum ya yi ta kokari dan a hankula dai ba da tsanantawa kai ba ba da tsananta jama'a mutum da ya dan yin abin da Allah ya kokari irin nasa duka duka baki da amma abu ne da hikimomi ne na Allah saboda ba kowa ya sani Allah ya ba abubuwa a rufe kuma wani na daga cikin asirarin Allah da sai dai mutum ya dan yi hasashe dan mutum ya dan yi hasashe digga digga baki dai ko mutum ya bi Allah iya karfin sa iya karfin sa iya na wannan yawa iya na wannan zamani iya karfin sa Allah zai dora rai abinda ce amma komai wannan zamani a daidai yanzu dai ko dai zancen rasuwar sarauniyar nan da yadda suke ta warware lamari a kai sai mutum ya ji tsoron da yadda suke zaton duniya za ta zama bayanta yanzu duniya dole ta canja dole kaza kaza kaza jibi wannan irin abin mamaki duk gabaki daya to yauwa ina muka tsaya alhamdulillah eh yau fi mujaddidun ba kaza yau an yau ƙalu fi kulle zaman almuradin annahu daga saman yawa yawa faya suhu sai inganta an yi ƙala ashe likulli zamanin ga kowane zamani mujaddidin mai sabuntawa la bi itibari ba ana nufin annahu la yakalu minhu shi asalin katimul auliya in wai ba shi a wannan zamanin ba a'a wannan mujaddidi dai a karkashin wannan katimul auliya yake ba ana nufin wannan katimul maratib ba shi ba ana nufin wannan katimul anbiya ba shi ba a'a wa'annan sama ne kowa sai dai ta yawo a karkashin ta sai dai ta yawo sai dai ta yawo a karkashin a karkashin ta wannan irin triangle abu mai guda uku din nan katimul anbiya'i katimul aulai katimin martabobin nan duk gabaki daya wanda yake karkashin su duk gabaki daya yanzu sun zama rumfa ne sai dai kowa ya ta zagayawa a karkashin su duk gabaki daya to haka suka faɗa annahu la yaklu minhu fa faham zalika ka fahimci wannan wal katimu cikamako bima an sabida me saboda yanzu ko wani mai tajjidi ya zo da ai ba zai ce ya shafe ɗariƙa ba yanzu ya zo da wani tajjidi ko wani mai tajjidi ya zo zai ce ya shafe faila ya zo da wani tajjidi duk wani tajjidi ya zo ba zai ce ya shafe addinin nan ya zo da wani tajjidi ba to madalla duk ga baki ɗaya in ko ya faɗa ya haɗa kansa da wahala ya san abin da ba zai yiwu ba ne abin da ba zai yiwu ba ne duk ga baki ɗaya wal katamu bi ma'ana sani cikamako da ma'ana na biyu allazihi huwa wanda shine al-imamu limami allazi yab'athuhu Allah wanda Allah zai aiko shi fi akhirin zaman a ƙarshen zamani hakaman mai hukunci adalan mai adalci wahidun fi zamani shi ma ɗaya ne a cikin zamani bila shakkin ba kokonto inda alqa'il bihi ga wajen wanda yace akwai shi wa alaihi ahlul kashfi duk yan kashafi sun san akwai shi zai zo duk yan kashafi sun san akwai shi zai zo jibril kashafin shi wasu dan fodiyo har lokaci sai da ya bayar har lokaci sai da radiyallahu anhu Allah ya dada su wal katumu cikamako bi ma'ana salisu na uku huwa allazi taktumu alaihi alwilayatu al'ammatu shine wanda walita ta ammawa za ta cika a gare shi fa huwa wahidin shi ma ɗaya ne kazalika aidan wa huwa sayyiduna isa shine sai annabi isa alaihi salatu wa salam wa ammal katumul akbaru amma katami babba allazi huwa katimul wilayatul muhammadiyyah wanda shine cikamakon wallita ta muhammadiyya fa huwa wahid shi ma ɗaya ne aidan fi zamana a zamani la yakunu minhu illa wahidun fa zai zama ba sai ɗaya min asirin nabi tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ila an ya katima Allah bi ha Allah ya cika wallita da shi ani albadi ta badini izuwa kuma Allah ya nade kasarsa cikamakon wallita ne Allah ya haka cikamakon martaba ɗin nan tun daga zamanin Adamu ma alayhi salatu wassalamu har zuwa zamaninsa shi ɗaya ne kowa sai dai na ibance shi har kuma tashin kiyama ta faru duk gaba ki ɗaya to haka katimul anbiya ɗin nan alayhi salatu wassalamu tun farkon annabta ma tun kan adamu ma cikamakon annaba ne kaza kaza har ya zo a zamaninsa har Allah ya naɗe ƙasa shikenan su uku ba rikici duk wani abu da za a faɗa akan waɗannan yake kewayawa kowaye zai yi da'awa su ko na'ibi ne cikamakon annabta din nan da, da aike din nan sallallahu alaihi wasallama a cikinsa cikamakon walittaka din nan ta baɗini ɗin nan shautu jani abul abbas ɗin nan sai cikamakon kudubaniya ɗin nan cikamakon ma'arifa ɗin nan mai suna sahibul faidati mai suna kaza mai suna kowa ya bashi sunan da ya diga amma mutumin ɗaya ne duk baki da kowa na ibance shi a ciki to haka duk masu haske suka faɗa haka mutum ya yi tsayi kuma Allah ya sa yana kan hanyar nasu haka zai gani duk ga baki ɗaya to tun daga zamanin bayyanasa yawa fahowa wahidin eh yaktumullahu bil wilayatil muhammadiyyati ani al batinati ina nufin ta batini wa qad taqaddama ya gabata lana a gare mu fil kalami abu sa magana alal baiti sani abu sa baiti na biyu min hazihil manzumatu daga wannan waka anna ma'ana hazal maqami cewa ma'anar wannan maqami na shehu tijani annahu la yazharu cewa ba wani wali da zai bayyana bi kamalul zuhuri da cikar bayyana allazi zahara bihi wanda shehu tijani ya bayyana da shi fi ahadun qablahu wani ɗayansa kafin sa bai bayyana da irin wannan ba wala ba'adahu wala bayansa wa huwa ina nufin ani alkatimul akbar cikamako babba yawa ala qalbi katimul anbiya shi ya bayyana ne a bisa zuciyar cikamakon annabawa in mutum ya gaza ce wannan annabi ne sallah saboda ya gaji ɗabi'unsa ya gaji tubansa ya gaji ka katimul auliya kenan dan a walitta kuma ba annabta ba kamar shine a wannan kujera din haƙiƙa muhammadiyya ko haƙiƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa wanda wannan na katimul auliya shine abu shi kuma zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shi khalifa ne na Allah to shi kuma wannan katimu na ƙarshe shi kuma shi zai gaji wannan shi kuma shi zai gaji wannan shi kuma kalifan Allah ne tabaraka wa ta'ala sanin Allah na manzon Allah sallallahu alaihi wannan zuciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wannan rahamaniya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma shi zai zo ya cika ta shine shaujani ya sa masa suna faila shine kowane wali kuma da abin da yake gaya masa duk gaba da saboda yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu daya ne amma sai a ga kaman abu uku ne a cikin sallallahu alaihi wasallam wannan zahiri nasa shari'arsa da komai sai baɗininsa wannan ɗariƙarsa da imani da komai sai baɗinin baɗininsa haƙiƙarsa da ma'arifansa sallallahu alaihi wasallam da komai kamar yadda ya faɗi addini musulunci imani ihsani shi kansa haka yake sallallahu alaihi wasallam haka masu haske suke faɗa zuciyarsa ransa wannan fankon jiki da ya rufe shi to duk maganganu ne to in wayannan suka haɗu ɗan adam cikakke ya tashi kenan duk gaba ki da duk gaba ki da rikicin inda yake da abin da mutum ya abu ɗaya uku biyu yanzu ko hadaran Allah ko rabbul izzati ɗaya ne ba shi da abokin tarayya ba shi da kaza an kuma muka zo magana su tabaraka wa ta'ala sai mun yi magana sifofinsa sannan mai magana sunayensa sannan mai magana zatinsa wanda ya tsiraitu daga waɗannan abuwa ya mutu kaman gaman guda uku yanzu in wani mai addini ya magana ta nan wajen sai a ci kaman ya mai da shi uku shi kuma mai da shi uku ba ɗaya ne duk gaba duk abin sa to ko mu din ma haka muke ga sunan mu ga kamannin mu ga kuma mu din da yake dauke da mu din zatin mu da yake dauke da sufan mu da da kaza kaza duk gaba ki da to wannan wannan kenan yawa wa min alamatihi ba yana daga alamar shi wannan cikamako din yana daga alamar shehu tijani annahu shi shehu wa min ala yana daga alamar sa annahu cewa shi yuhaqiqu ya haqiqantu ma'ana ya sha ya san mawajidal auliya'i kullihim sanin waliyai duka ma'arifan waliyai ilimin waliyai da su ilimi suka yi na faratikal ba wai karantarsa suka yi ba yana daga aikatawa suka yi zikiri suka yi har wannan abin suka ji shi a jikinsu suka ɗanɗane shi ba wai kawai littafi suka karanta ba to yana daga alamar cikamakon waliyai ɗin nan ya san iliminsu duka ya sha wannan ma'arifar tasu duka shautu da abul abbas radiyallahu anhu kamar yadda ibn al-mushiri ya rawaito daga wajensa ya ce ilimi na hakikan manzon Allah ilimi na walittaka ilimi ɗari ne da goma sha ɗaya ilimi ne ɗari da goma sha ɗaya wannan ɗari da goma sha ɗaya kowanne ɗaya ya kasu ilimi dubu ɗari da dubu goma sha ɗaya kowane ɗaya a cikin ɗari da goma sha ɗaya nan ya kasu dubu ɗaya da dubu goma sha ɗaya wannan kasan ma kowane ɗayansa ya kasu dubu ɗaya da dubu goma sha ɗaya hawa uku ɗari da goma sha ɗaya kowane ɗaya ya kasu dubu ɗari da dubu goma sha ɗaya wannan ma dubu ɗari da dubu- kowane ɗaya ya kasu dubu ɗari da dubu goma sha ɗaya sau jani ya ce duk Allah ya sanar da ni su duk Allah ya sanar da ni su ya ce ibn al-mashisha akwai wali ibn al-mashishi shi kuma Allah ya sanar da shi saba'in da biyu Shehu Tijjani haka ya faɗa duk gaba ɗaya kuma kowa ya gama ganganun da yake faɗa a jawahirul ma'ani da matsayin waliyai da yake faɗa a jawahirul ma'ani ya san Allah ya sanar da shi kafafuwansu duk gaba ɗaya duk gaba ɗaya ya san Allah ikon Allah haka ma'abocin failasa gashi nan duk abubuwan da yake faɗa na waliyai da abubuwan da yake faɗa nasa duk gaba ɗaya duk bai fita daga cikin wannan ba to to yanzu eh, to shine ma'ana Allah ya san da duk wani ilimi da wani wali ya shiga duk wani kafa da wani wali ya taka Allah ya sanar da shi wannan irin ilimai nasu wayaktasu shi kuma Allah ya keɓance shi anhum gabarin waliyan nan bi wajdihi da nasa ma'arifa na muƙaminsa na cewa shine hakika Allah ya keɓance shi da nasa kama haƙaƙa kama yanda katimul anbiya'i kaman yanda katimul anbiya'i haƙaƙa shi kansa ya sha ilimin annabawa duka ya haƙiƙantu da ilimin annabawa duka ya san ilimin annabawa duka mawajidal anbiya'i ma'arifar annabawa kullihim dukkansu waktasasa na manzo Allah yake bantu anhun gabarin annabawa kuma bi kususiyati da nasa ke bantaka manzo Allah ya san ilmin annabawa dukka yanzu qur'ani nan namu ya zo da maganganun annabawa da ilimin su da duk abin da annabi ya faɗa sai annabi sai manzo Allah ya mata aliki ya ce yana da kaza me yasa zai faɗi kaza kamar ya san kan to shi kuma manzo Allah Allah ya bashi nasa daban haka katimul auliyai ya sha ilimin waliyai duka kuma Allah ya keɓance shi da nasa ikon Allah haka wannan mai suna sahibul faizatu din nan ba wai don ko muna son sa ko dan mu almajiransa haka abin yake makiyansa ma haka suka faɗa yanzu wannan littafi sirrul akbari wannan littafi sirrul akbari ko waliyan ko waliyan sai dai su kalle shi kawai su meye ma'anar waɗannan abubuwa ko waliyan ba kasancewa bai ba a san shi ba duk kusan lissafan shehu ibrahim radiyallahu sirrul akbar ne amma shi kuma wani yana da wata yana da wani abu daban duk gabaki daya to haka shi ma ya sha ya sha wannan madara ta shehu tijani abul abbasi ya sha wannan madara ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika sosai da su duk gabaki daya ya hada waɗannan teku guda biyu ya tumke idan haka yake da wannan ƙarfi shi ya haɗa waɗannan biyun duk gaba ki ɗaya duk gaba ki ɗaya ya tunce to eh, haka ne kamar yadda yake banci da nasa naqalahu sha'arani imamu sha'arani ne ya kawo wannan magana radiyallahu anhu fi dabaqati a cikin dabaqarsa anil ustazil kabiri daga shehi babba shine sayyidi muhammadu wafa shine sayyidi muhammadu wafa radiyallahu shi ma wali ne gaba ki ɗaya tambihu fadakarwa ya ƙulil mu'anidu mai rikici mai tsaurin kai zai ce innal hakima turmuzi shi hakimu turmuzi din nan wancan na tun zamanin tabi'i tabi'i na hakimu turmuzi wanda ya fara magana katimul auliya'i ba ya fara magana sa ya yi littafi ya fara yin littafi a kai amma maganarsa da daddiyan abu ne to hakimu turmuzi huwa awwalu man zakara wujuda katimul awliya shine farkon wanda ya ambaci samuwar cikamakon waliya a littafi a rubuce ya littafi akai to jarradal as'ilata ya ya ya tsiraita wata tambaya ma'ana ya ajiye wata tambaya ya fitar da wata tambaya wa qala yace innahu la ya'riful jawaba ba wanda ya san jawabi an ha daga gare ta illa al-katumu sai wannan cikamakon wannan cikamakon ne in ya zo ya san abinsa to idan mai rigima ya ce mana ma'a anna shaykhana tare da cewa shehunmu alkatimu tijani shehu tijani lam ya ta'arrad bai bujira ba lil jawabi ga jawabi me yasa shehu tijani bai mata jawabi ba ko kuma kun ce cikamakon waliye ne eh shi ko turmudi ya ce katimul auliya ne ya san ya san ya san amsata to shi kuma shehu tijani bai fa- bai bai ba da amsar ta ba lil jawabi an al as'ilati daga tambayoyin nan al mi'ati ɗari wal kams wal kamsina da hamsin da biyar tambayoyi ne ɗari da hamsin da biyar hakimu turmuzi ya ajiye su yace sakamakon waliyan nan da zai bai shi ya san amsar wannan shi ya wallafa tambayoyi shi ya wallafa tambayoyi hakimu turmuzi ba wanda ya sa ansa sai shi sai katimul auliya'i da muhiddin ya zo ya tumbatsa a mukaminsa sai ya amshe su gaba daya ya wada amsa ya bada amsa futuhatul makiya din nan yana daga cikin duk ya zuba wayannan amsoshin duk a cikin futuhatul makiya duk gabaki daya ya ƙara wayansu ma dan muhiddin ibn arabi ya sa tambaya da bada amsa 500 da da wajen abu a cikin futuhatul makiya babi wajen 500 ne da wani abu kaga ya ƙara akan eh, abubuwa to idan mai rikici ya tambaye mu me yasa shi to na ku kasimul auliya in bai bada amsa ba eh, eh Sai da shi ne shi ya kuma ya- ya kuma ya ba da amsa Yau.
To ya kira ya zama kenan shine za za mu zo ya zama wato ikon Allah kenan wannan abin da shehu ya faɗa haka almajiran muhiddin ibn al-arabi suke cewa idan dai ba muhiddin ibn al-arabi ne katimul auliya ba me yasa ya bada amsa yau wato ai shi ne idan kuma ku tijjana da kuke cewa shau tijjani shine katimul aula ina amsa suka yi ruja radiyallahu ta'ala anhu da ya ga wannan irin abu sai suka yi ruja ya kokarin ba da amsa sai abu ya zama bai yi ba dan ba zai yiwu ba Eh, Allah ya ba su kai ruja karfin walita Allah ya ba shi bayani a cikin walita amma irin wannan na ma'arifa na muhiddin bin arabi akwai abin da suka roshi ba zai iya faɗa sa ba ma ba zai iya faɗa wannan abu ba kuma zamani bai ba Eh, ka muhiddin bin arabi wato in ba a rabe wannan maganganu ba har gobe ba za a gane abu in ba a rabe muhiddin ba makamin shehu tijani yake da'awa ba adilan shehu tijani mangalan shehu tijjani yake yake da'awa tun da ya ce ya gan shi ya gan shi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama har annabi ya sa shi shi katimul auliya in ya kafa man munbari ya mutum zai ga abu kuma ya ce shi ne ya ga abu to tun da ba shehu a zahiri shehu tijjani yake faɗa amma muhiddin ibn arabi akwai abin da yake wannan adilan na shehu tijjani wannan abin da muke cewa sahibul faizat shi muhiddin yake so ya yi da'awarsa radiyallahu ta'ala dan ba zai da'awa abin da ya gani ba katimul auliya'i duk gabaki daya dan haka ya ajiye wayannan amsoshi wayannan amsoshi sun yi kama da maganganu irin na faila sun yi kama da maganganun ma'arifa faila ba ma'ar ba maganar ma'arifa ta dariƙa ba wannan maganganu ma'arifa dariƙa ba ta iya maganar wannan abu dan haka da suka yi rujayar su da kansu almajiran muhiddin suka ce wallahi bai kusa ba ma bai yi kusa ba ma to yanzu ka je amsar da Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya bayar ya bayar Ya- yake to in haka fal jawabu jawabi fi zalika a cikin haka wallahu a'lamu Allah ne ya sani min wajhaini ta fuska biyu ahaduhuma jawabi na daya innal hakima turmuzi shi turmuzi hakimu turmuzi din nan lam yaqul bai ce ba innal katma shi cikamako din nan yajibu an ha dole sai ya bada amsar ta ce i ba wanda ya sani sai shi bai ce dole shine zai ba da an- eh, zai ba da ansa ba inna ma qala ya ce la ya ariful jawaba ba wanda ya san jawabin amsata illa al-katum sai cika mako dinnan abin da ya faɗa kenan wal katum to yanzu tun da bai ce eh, ba wanda ya san amsata sai katum to shikenan to wal katum yanzu in katumun nan ya zo shi katimun yanzu da aka ce ba wanda ya sani sai shi gairu mukallafin ai shi kuma ba a dora ma dole ba bil ikibari ya bada labarin bi jami'i ma alima duk abin da ya sani yanzu shi katimu shi ya zo ya san zamanin sa shi ya san abin da zai iya faɗa wanda yan zamani za su iya ɗauka shi ya san abin da ba zai faɗa ba wanda yan zamani ba zai iya ɗauka ba ai ba ce aka yi do- dan an ce na san abu amma kuma ba a ce ai dole sai na faɗa ba Haji Mushiri yana cewa ma'arifa gaskiya ce, amma faɗarta kuma ba hikima ba ce. Ma'arifa gaskiya ce, amma faɗarta a gaban jama'a ba hikima ba ce. dukkanmu muna da gaskiyar mu amma kuma bayyana ta ba hikima ba ce duk gaba ki daya yanzu tsiraitin kowa gaskiya ne a kuma mutum ya fito tsirara gas- wannan gaskiya ba hikima ba a ce a ce haka na zo daga cikin uwata a ce a to kuma sai a ce mutum ya haukace yanzu katumu mu- eh, wannan hakimu tumu ya ce ba wanda ya sani sai katumu to tunda ba wanda ya sani katumu ya sani shi katumun an ce dole sai ya faɗa tunda ya sani ba bai sani ba to dole ne lizami ne yanzu in katumin ya zo sai ya faɗa to ya ce dai ba wanda ya sani to, to wannan kuma shi da yanzu shi muhiddin bin arabi da kansa ya ce da na- da naga katumu na gan shi Allah ya jarabe shi da makiya sabida ma'arifar da take cikin zuciyarsa ba ta fito ba ma gashi ne yana da makiya ina ta fito yanzu jawahirin ma'anin nan in dai za mu tsaya ta makiya ko za mu tsaya ta minkire kowa zuwa zai ya kone jawahirin ma'ani ko ya koye shi saboda abubuwan da yake ciki to wannan dan abun ma da katubu ya faɗa kenan ina kuma wa'annan amsoshi na na muhiddini to wannan wannan na katubu auliya wannan kenan wasani yanzu shehu ya ce in ma a je katumul auliya ya san wannan abu ya sani amma kuma ai ba a ce Allah ya dora ma dole sai ya faɗa ba kuma a ka'idar walisawa ba haka bane dan abin da mutum mutane za su iya dauka dan abin da mutum zai yi ishara yan zamanin sa su iya waliyan su iya ganewa shi zai rubuta sauran abu kuma ya ya bari duk gaba gida wasani na biyu inna sheikh al-akbara muhiddin bin arabi shine shehi babba suke cewa takallama fil as'ilati ya zo ya amshe wa'annan tambayoyi falam ya takallamu al-katimu tijani shehu tijani bai yi magana akan su ba bima yuwafiquhu cewa ko muhiddin yayi daidai au yukalifuhu ko yace muhiddin bai daidai ba yanzu muhiddin ya zo ya amshe shehu tijani da ya zo kawai sai ya kauda kai ya shiru wannan shine aikin babba tun da dai wancan ya karambani ko kawai ya zaci shi ne ya amshe su to ni kuma me sai na zo na ce wani abu in ma na faɗi wanda ya fi nasa ya aka da nasa in ma in je in faɗi bai wanda bai kai nasa ba kuma shine amsar daidai a zo a ce to ai abin da ya faru da suka yi rejection nan radiyallahu ta'ala anhu an ce shewa abdullahi gwandu ya yanka takardu zai yi muqamatul hariri zai yi muqamatul hariri wannan mukama da ake ta gwagwagwa da ita sai ya kawo shau dan fodo sai ya tambaye shi sai shau dan fodo ya ce to a biyu kake yanzu kai a biyu kake in ma ka yi wacce tafi wannan ya aka yi da wannan ma in ma ka yi wacce ba ta kai wannan ba ta kuma ya kaji kunya je kai wani abin kyale wannan je kai wani abin kyale wannan ko dai ka yi wacce tafi wannan to ya aka yi da wannan ko kuma ka yi wacce bata kai wannan ba to kuma ai mutane ya ce ya ya so ya kwaikwaya gashi nan bai kai ba sai ya zo ya hisunin rasili akan sarfu ju- akan sarfu kan gina girama ta larabci kan sarfu ya hisunin rasili ya burge ya burge ba a ga malami da ya irin haka ba sai Allah ya taso wani malami a sakwatan a zamaninsa duk in ya kawo misali bakwai shi wancan malam sai ya kawo misali goma sha bakwai sai aka misali goma sha bakwai ya ce yi da kansa ya ce shau ya yi gaskiya sai yanzu shau tijjani abul abbasu da takwaye radiyallahu ta'ala anhu ya zo ya tarar muhiddin bil arabi ya amshe duk wannan futuhatul makiya gashi yan shau tijjani duk ya bar aikin da zai yi kuma ya ce sai ya amshe wa'annan yayi wata sabuwar futuhatul makiya imma dai shau tijjani ya zo da magana da ta fita muhiddin bil arabi ya aka yi da ta muhiddinin ma har yawa ya gane na muhiddinin imma kuma ya zo da magana shi ana yi mata warisul muhammadi yana faɗan magana a hikima kuma a ƙasa ƙasa ya bar mai hankali ya yi abu duk gaba kira in ma ya zo da magana da basa kai ta muhiddin bin arabi a ce oh ya yi gasa da muhiddin bin arabi gashi nan bai kai ba amma da muhiddin bai amshe ta ba wa'annan tambayoyi suna nan zaune shehu tijjani kam dole ne yanzu ya amsa ta amma tun da ya zo wani yana daga cikin ladabin bayan Allah yana da in suka tara mutum ya yi to sai su ban nasu sai su fi nasu daban duk gaba ki daya sai ya abu yanzu shehu radiyallahu anhu yake cewa shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu inna shaykh al akbara shehi babba takallama fil as'ilati ya amshe wa'annan tambayoyi falam yatakallamu katim tijani shehu tijani da yazo bai yi magana akan su ba bima yuwafiquhu bai ce ya dace da muhiddin ba abin nan da muhiddini ya haka yake wayu kalifu ko ku ya ce a'a ba haka ita ba shau jani ya shigo kawai adaban dan ladabi ga bayin Allah shau jani ya yi shiru dan ladabi ga muhiddini adaban dan ladabi ma a safwatul haƙi tare da waliyan Allah haka ake ladabi amma wanda bai san ladabi ba shi ko jira yake yi yanzu shau jani ya ce ko muhiddini ya yi ƙarya ko muhiddini bai ka- kaza ba shi yanzu yanzu zai tashi ya ce zai yi nasa ko dai ya fi na muhiddini nan ya ake da na muhiddini yau hutu za ka gata nan sufuli wajen nawa irin manyan tamu sufuli hudu na ga ta shau malam murtala sufuli wajen takwas duk gabaki daya to shau tijani ya- ya aka karke da jawahirul ma'ani ma bare kuma abu amma kuma an gode Allah ai gashi na yayi jawahirul ma'ani kusan kaman shau tijani ya bada amsa a kai kace bai ce bai amsa ba ce amma me bai su ba a cikin jawahirul ma'ani ba ma'a in ma'a annahu tare da cewa shi muhiddinin da ya wannan inna ma talaka ma tal- ma talaka to gyara ne lallai gyara ne inna ma talaka ma talaka ya ya karbi abin da ya karba ne ni ko na ji kaman mun eh, ma talaka hmm. ya karbi abin talqini da ake cewa ya la- ya laqanu eh ya laqanu wannan abu eh talaka ma talaka ya tafi ya laqanu wannan karatu ne da ya da ya laqana inna ma talaka ma talaka ya laqanu wannan karatu da min mishkatil katim tijani daga fitilar shehu tijani ya dosana daga fitilar katimul auliya'i ba wanda ya isa ya dosani karatu sai daga fitilar katimul auliya'i kamar yadda shi kuma ya ya ya ya- ya abu daga fitilar katimul anbiya'i eh ma talaka inna ma talaka ma talaka dil wannan badin lanjaye eh, ne inna ma talaka ma talaka ya yi talqini ya tafi abin da ya tafa ne yawa min mishkati katimul auliyai daga fitilar shehu tijani daga hasken shehu tijani ya faɗa to ai kaman shehu tijani ne ya faɗa eh shehu radiyallahu anhu shehu ibrahim ya faɗi wani baiti a diwani na'am wa azkuru baitan qila qabli na'am zan faɗi wani baiti da aka faɗa kafin na zo na'am fa innahu shi wannan baitin maƙali ni ma shi wa hali kuma shine halina in dai kaddara daga Allah take ba wai laifi na ne ya jawo ta ba yawa ba kuma wani abu ne ya jawo ta ba in dai daga Allah haka sarauta Allah ce ya ga dama ya ya- ya saka min ita to shikenan fasiyani indi ma ya wa ma yabki da abinda zai sa ni dariya da abinda zai sa ni kuka duk ɗaya ne tun da dai daga Allah yake ba ni na jawo ba yanzu jarraba ce ta Allah yana jarraba kowa mai bi da mara bi waliyin da komai Allah yana jarraba sa duk gabaki da idza kanat al aqdar min malik al mulki fa siyani in ji ma yasir wa azkuru baytan qila qabli wa innahu maqali sai shehu sana awwal radiyallahu anhu ko bai tsaya ya lura da abin da shehu yace ba ni ma shine magana ta shi dai ila ya lura da cewa shehu ya ce zan faɗi abin da aka faɗa kafin ni sai ce da shehu ibrahim radiyallahu anhu, shehu ni naka nake so in ji ba na wanda waliyai suka faɗa ba sai ce ai ni na gaya musu su faɗa ai ni na gaya musu su faɗa duk abin da ka ji waliyai sun faɗa karbi nawa ne abin da nan waje yake faɗa ke ma dalla shi mu- muhaiddin bin la'arar ma dalla abin sai katim al'awar ƙarewaye zato ƙarewaye zato yayi zato yayi shine katimul auliya har saboda tsabar hasken sa har abin ya zama maka kaman gaske ya shiga cikin rigar Shehu Tijani ya faɗa ya shiga cikin rigar Shehu Tijani ya faɗa to wannan eh, abu duk wannan mai sauki ne a cikin soyayya ta kan kai mutum ya kare cikin wanda yake so har yayi magana da bakinsa a ce yayi magana da bakin mala'iku ko yayi magana da bakin annabi ko yayi magana eh, hadisi ya zo alhaƙu yandiku ala lisani umar Allah yana magana a harshen umar in umar ya faɗi abu eh, kama daga Allah ne Allah yana magana abu sa harshen umar to yanzu wannan mukami da muhiddin ya faɗa saboda tsabar sansa da katuwar auliya har ya zama yanzu ya yi magana da harshen shehu tijani radiyallahu dan haka shehu tijani da ya lura da wannan ya shiru in ma dai mutum ya ce dan ladabi in ma in ya san mukamin ba wanda zai samu abu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta wajen alinsa katimul auliyai alinsa zahiri alu ga sunan da yawa amma jam'un a tafi mufradi sai ta wajen katimul auliyai kamar inda ba wanda zai samu wajen Allah ba wanda zai samu wajen Allah sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko muka yadda ikon Allah shi ma Shehu Tijjani ya zo ya ce ba wanda zai samu ta wajensa sai ta hanyar Ali Harazimi Harazimiya daga baki da sai ta hanyar Ali Harazimi mun gode Allah dan haka shahunan mu suka ce duk abin da faila bata sa hannu ba kan mu taba shi saboda Shehu Tijjani ya ce ba wanda zai fahimta sai ta Ali Harazimi Labarani ya ce ya gaji Ali Harazimi akan wannan mukami Ibn al-Arabi sa'ihi sa'ihi yake cewa to me Allah mai sauki ne ya sa wani ya gado alil haraziya shine asali amma wani zai iya kuma gadansa a zahiri duk gaba gida amma duk bayin Allah masu haske da suka ga faila ta tashi sun ce ga harazumin da ake nufi dan wancan harazumi ne ya rasu a zamanin Shehu Tijani duk da dai waliye da rasuwa da rai duk ɗaya ne a wajen su amma dai ga harazumin da Shehu Tijani yake faɗa duk haka masu haske suka faɗa duk gaba gida shehu ibrahim radiyallahu anhu yace ni kuma na yi wa almajirai na kyakkyawan zato ban ajiye musu harazumiya ba in ce ba wanda zai samu abu na waje na sai ta hanyar wani dole duk na sake abu sirri baiwa faila kenan ta kowane hanya ta kowane mai haske inda ya dosan da ita mutum zai iya samu zai iya samu abu amma ba cewa dole sai ta wajen wani haka shehu tijani haka muntaji ta gaya mu haka shehu ya faɗa Allahu alam wajen mijinta ta ji mubasharatan ita da shehu ta ji dan sahabiya ce ita ma shehu ya ɗaura mata aure da Muhammad Ahmad Abdullahi Wuljul Mufid mijinta saboda girmansa da abu shi shehu ya fara faɗa a rihilan Murtaniya Abdullahi Wuljul Mufid to mata Abdullahi Wuljul Mufid din nan montage gaba da a wajenta muka kuma haka kuma yake a rubuce to yanzu talaka ma talaka shi muhiddin ya tafi ya yi talƙinin wannan abu da ya samu min mishikatul katim da auliyai daga fitilar shehu tijani to ai na shehu tijani ne kenan falisanuhu harshen muhiddin bin al-arabi fi zalika a cikin haka lisanu niyabatin harshen na'ibi ne na'ibin shehu tijani ne wa kasiran ma ni yanzu shehu ibrahim zai faɗi wata magana ji ba wa kasiran ma da yawa ma ya rido alayya yake zuwan mun waridin wani waridi yake zuwan mun karatu yake zuwan mun ya katazi da ya hukunta minni daga gare ni a ta'arruba in bujira lil as'ilati ni in amsa tambayar niyabatan an sheki na'ibin shehu tijani in ce to ni kuma yanzu gashi zan amsa ta na'ibin shehu tijani fayam na unil adaba sai ladabi ya hana ni tun da dai shaujani ya bari kuma tun da ka san cewa wanda ya yi na'ibin shaujani ku dale masa ba dai komai za a kwace wa mutane ba wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wannan ya isa bayani ito da yawa abu yake zuwa mu to amma an gode Allah yanzu sirrul akbar din nan da shehu ya radiyallahu ta'ala anhu kaman ta ce wa'annan karatu na muhiddin bin arabi ya zuba su a waje ɗaya radiyallahu ta'ala anhu kaman ta bare littafin muhiddin arabin da ake ganin ya fi fito hatil makiya ma zurfi shine fususul hikam fususul hikam nasa wannan littafi kaman madarar futuhatul makiyan ce shi kuma muhiddin bin arabi ya tace ta zuba a fususul hikam shehu radiyallahu shi kuma kaman fususun hikam din ya tace ga baki daya shi kuma ya zuba a cikin sirrul akbari duk ga baki daya to ko dai bai faɗa da zahiri ba duk ga baki daya to mun gode Allah mun gode Allah da shehu tijani ma bai kula zancen amsa muhiddin bin arabi ba saboda in mutu ya shiga duniyar intanet da duniyar zancen almajiran muhiddin arabi zai ga zancen wannan amsa da suka yi ruje ya soma bayarwa suna inkarin kaza kaza saboda halin kowanne duk gabaki daya muhiddin bil arabi a zamaninsa da kuma Allah ya ban masa duk gabaki daya ya maganganun abin da yau maganganun su ma ba zai yiwu ba a faɗe su ma ba zai faɗu ba duk gabaki daya to Allah ya taimake shi ya iya faɗa da komai Allah ya kiyaye shi duk gaba ki daya to abu da aka to yanzu dai ga abin da shehu ya faɗa wala hawla wala quwwata illa billah wa munkiru kat- wa munkiru katimiyatihi me inkarin katamiyar shehu tijani yunkiru hasadan yana inkarin ta ne dan hasada fakat kawai la gairu ba, ba, ba wani wa lisanu halil katimi tunda in ma an koma yanzu shi- kuma wannan kenan yanzu shi muhiddinin da ya yi ansa tambayar shi da kansa ya ce ba shi ba ne to kuma ai shi kenan an gama ma yauwa shi da kansa ya ce ba shi ba ne to ai ma shi kenan an- ya hutar da kowa radiyallahu ta'ala anhu shi da kansa ya ce ba shi ba ne shi yanzu abin da yake kauna ma wajen Allah kuma yake ganin kamar ya samu mun gode Allah kowannan ma dai shi da muhiddinin Allah ya saka mada alai ya sha wuya kowannan ma akwai mai shi ya zama shine adilan shehu tijani ya zama in shehu tijani mangala ne to yanzu shine nan ɗaya bangaren eh in kuma aka shi abin da ya faɗa kenan kuma ya ce annabi ya bashi sallallahu alaihi wasallama ya sa shehu tijani ya gina mar mumbari ya ya zama shine adilan shehu tijani abul abbasi kuma shehu tijani ya gina masa kuma ya hau wannan mumbarin abin da ya akan wannan mumbarin kirari yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da muka lura da wannan kawai yana maganar eh, ɗaya kafa shehu tijani muku a fail a a dariƙa shehu tijani ce ya kafafuwansa biyu kafafuwansa biyu kadama ya hata ni kafafuwan nan nagu sun hau kan kowane wani shehu ibrahim radiyallahu yake cewa shehinsa abdullahi bin alhaji baban mushiri ya ce masa ilimin shari'a shehu tijani kenan da ilimin hakikarsa su ne ma'ana kafafuwan guda biyu to wannan shi ma fahimta sa ne na wani mu ko yanzu mun faɗi mun fahimci eh, ma'anar kadama hatan inna wayannan mangalo adila guda biyu din nan shi, eh, ma- shi da fa- sahibin faizarsa ko ko dariqa da failanta duk gaba ka kuma mai hankali ya lura ya ga wannan mangaloli ne guda biyu duk gaba ki da wanda bai sani ba dariqa ba ta iya kashe zancen faila faila ba ta iya kashe zancen dariqa ba kowanne mangala ce abu ɗaya ne mai mangala jaki ne mai kwabo ne mai fuska guda biyu yawwa amma duk fuskarsa ce duk shi ne an kuma kowanne in ka biyo ta fuskansa eh, dole maganarsa ta ta yi abu duk gaba da to wanda to mai inkarin don haka wanda zai zai ce muhajjini almajiran suna ta faɗar haka akwai yan ɗariƙar katimiya mun gode Allah ko yan ɗariƙar katimiya ɗin ma muhajjini a zamaninsa bai kafa ɗariƙa ba ya ce saboda shi mutulaki ne ma'arifa ta yi mai yawa yana ganin abu shi bai kafa ɗariƙa ba ya tafi a gaba ɗaya kowace ɗariƙa ce ta fice duk ga baki ɗaya wannan itilaki na faila nan da kake ganin ta ba ta rigima da kowa shehu ya kowa zance kowa ya samu rabansa a cikin abu abinda muhiddin ya kusan yin da'awa kenan Allah ya kuma ga inda abin zai zai bayyana bayansa ne wani daga cikin almajirinsa ya ce ya haɗu da shi ya ba shi ɗariƙar katiniya sunanta ɗariƙar katiniya suna nan da ɗariƙar suna da mutane su ma to to don haka wa min kiru katimiyati mai inkabin katimiyar shehu tijani in kiru hasada hasada kawai yake yi faɗan lagaira ba wa lisanu halil katimi lisanin harshen halin shehu tijani da'iman yana waka yana cewa in ya hasu duni fa inni gairu la'imihim qabli minan nas ahlul fadl qad husidu fadama li wa lahum ma bi wa ma bihim wa ma ta'aksaruna gaizan bima yajidu in ya hasu duni kaman shehu tijani yana waka yana cewa in sun min hasada fa inni gairu la'imihim ai ni dai sun san ba la'anannan su bane eh ko ko eh, eh, me- me- abin zargi bane qabli minan nasi kafin ni tili daga mutane ahalul fadl masu falala kar husudu su ma an musu hasada inda mutum yana da wata falala ko ta wace irin abu ta yi an ma hasada to ashe dan an ce a- a- an mun hasada ashe ba wani abu bane hmm? Eh, wannan al'ada ce ta duk babba sai an ma hasada fadamali to Allah ya dawwaman min da abin da ya bani walahu su ma Allah ya dawwaman musu da halin da suke ciki fadama li walahum da ni da su duk Allah ya dawo mana da halayenmu ma bi abin da yake wajen nawa ma bi mu da abin da yake wajen su wa mata aksaruna tullum mu ya mutu gaizan da fushi bima ya jidu da abin da yake samu mu dai ganin abin da ya sabe mu fallalan Allah ƙara godiya muke da Allah shi kuma wani yana nuna ta rigima da Allah yana ganin me yasa ya bashi kaza kaza shi kuma ƙara faɗa yake da Allah dan yana hasala faɗa yake da Allah wayin shidu shehu jani yana waka inni na sha'atu wa husadi zawu adajin ya zalma adij la tanqus lahum adada in ya hasuduni ala ma bi wa ma bihimu fa mislu ma biya mimma yajlibu alhasada inni na sha'atu ni na taso na rayu wa husadi makiyana zawu adadin suna da yawa ya zalma arji ya Allah ma'abocin ha- abin hawa na sama wanda ya yi iraji da annabawansa la tanqus lahum adadan kakka rage adadinsu wane mutum kakka rage adadinsu in ya hasidu ni in sun min hasada alama bi saboda abin da yake tare da ni wa ma bihimu saboda su kuma abin da suke ganin ya tawaya daga wajensu fa mislu ma bi kai irin abin da yake waje na min majlibul hasada yana jawo hasada ai sun yi daidai sai dai su sai dai suka yi irin abin da yake waje na dole lalle yana jawo hasada ashe daidai suka yi walau la kashiyatul idalati ba dan tsoron tsawaita magana ba la'aqattu baban da na kafa wani babi ya hatawi da yake ya tattare ala ajubata abusa amsoshin ma za a sa an yinkir me yake me yake me yake me ya jawo ne ko kuma me ake wa inkari ko kuma me ya jawo kasirul ba'i eh, eh, mai takaitaccen fahimta almaharumi wanda aka haramta nura wanda aka haramta nura tasdiqi hasken gazgatawa min ba'dika to me da na jawo in su maganganun shehu jani mai yawa wanda wanda aka haramta ma hasken gazgatawa din yake inkari akan su kuma in bada amsa min ba'di kalami hadha al-qudubi daga ba'arin magana wannan qudubi al-makatumi abun boyewa daraja wal barzaki madada al-makatumi wanda ya cika walittaka wa qad tasadda ya yi fito na fito lil inkari ga inkari ga inkarin ba'ad kalami ba'arin maganganun shehu tijani ibn mayaba aljakani akwai babban minkiri da aka yi mai suna ibn mayaba aljakani mutumin murtaniya ne ibn mayaba jakani ibn mayaba aljakani wani inka- mai inkari ne a zamanin shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ikon Allah amma ba a can fas din ba kuma a nan murtaniya yayi wa shehu tijani inkari sai dai kuma ya kewaye duniya har ya koma saudiya kuma ya yi zamani da kakansu shekaru muhammad al-hafaz almajirin shehu tijjani ibn mayab al-jakani to galibin wa'ansu littafai da shehu suka yi rujaye di yana ba wa ibn mayab al-jakanin ne amsa ba wai dan ya zo a zamaninsa ba amma akwai mai aljaishul kafilu mai jaishul muhammad sagiru kakansu shehu ahmad mahmud shi ya ba da amsar a zamanin shi ibn maya baljaka ne a zamanin muhammad al-hafiz ya ce zai ba da amsa muhammad al-hafiz ce kyale shi ya ya gama ya ce a shehu tsoron ka kuma na baya ba su sani ba su zace gaskiya ne duk gaba kiɗa to sai ya littafi aljaishul kafilu jaishul kafilu shi umar huti radiyallahu ya zo kuma ya yi arrimahu ya yi arrimahu fi hizul arrimahu في الرماو حفظ الرحيم ماشنا ماشنا نسوكا نرندنا الله على نهور أبو ساكرا زن حفظ الرجيم رندنا شيئا تو كما ينزل شو أبرا فتيا كيرا مكاما shi kuma ibn shi kuma Muhammad Sagir shi kuma sai ya ce to ni kuma bari ma rindina shi kuma sai aljaishul kafilu runduna mai isarwa wanda za ta abu duk baki daya to haka suka to ibn mayabal jakani shedani ne kwarai amma ikon Allah haka Allah ya tabar da shi yayi ta bin sarakunan larabawa bare har ya bi saudiya din har ya mutu a canje duk da ƙarshe ma duk mutane sun yi littafi akan su cewa duniya yake nema da kaza kaza ya gama inkarin kuma ya tabe bai yi wani amfani ba sai wannan amma wannan shine kusan babban wanda ya fara inkarin abubuwan shehu tijani shi duk ba wa sabo duk wata magana da ake faɗa cewa shehu ya ce an boye wani abu ba sai duk shi ya kawo wa'annan sharri ake tafiya akai wa qarrar da alaihi shehu ibrahim zai yake cewa wanda wa qarrar da alaihi yayi raddi ga ibnu maya baljakani dinnan aki dan uwana al khalifatu khalifa alhaji muhammadu alhaji muhammadu ibn walidi dan babanmu binazmihi da waƙarsa sammahu da ya ambace shi almurhifatul qudai ga yawa jini na huce mai yankewa wansu shehu ma da ya zo zamaninsa wansu shehu muhammadul khalifa khalifan babansu to shi ma ya yi littafi al-murhifatul quddai wanda shi kuma shehu ibrahim din ya yi sharhin littafin al-buduru suddai shehu ya sama suna al-buduru suddai wannan littafi muhammad abdullahi wanda sai ya ce biyan da aka ba mutum labarinsa sai dai in ya gani yace ban taba ganin shehu ibrahim ya saki linzami a ilimi ya yi magana irin da ya yi magana a cikin wannan littafin ba wansa ne ya waƙar ya ba duk amsoshi ya dinga ba ibn ma ya ba to kuma shehu ya zo ya sharhi littafi ne guda al-murfatu duk gaba daya to ibn al- to haka muhammad al-sagir yayi al-jaysh al-kafil ga shehu marufuti yayi ar-rimahu hizr rahim radiyallahu ta'ala shedani ne ibn ma ya wahalar da shehunanmu dan kuma ya fito da ilimi da yanzu duk waɗannan littafai da aka yi saboda wannan abin da ya yi ya zama mana taska duk gabaki da shi ko ya ƙare a banza ikon Allah sai Allah ya ba wa faila kuma a cikin ƙabilan sai Allah ya ba shi Ibrahim Muhammadin Laminu Jakani Muhammadin Lamin Jakani su malaman larabawan sun ce ko shau ibrahim ba shi da wani almajiri sai muhammadu laminin jakan ya isa a san shau ibrahim sahibul kirati saboda malami ne malami ne na yankan shakku muhammadu laminin jakani shau ibrahim yake ta na gode allah ni dai na jakanin bai inkari ba shau yake ta na wa jakanin da inkari kabila ce babba a burtaniya duk gaba ki daya aka yi shaidani maki ibn ma ya balzakari aka zo aka wannan babba kwanan nan ma kalifan sai ya rasu shi na shehu din Muhammad Lamin Jakani yana daga cikin karama shehu Muhammad Lamin ya mutu da wuri Muhammad Lamin din ya rasu ba talfon a wannan lokaci sai dai telegraph kuma sai an je can post office din da tangaraho din yake da ake cewa sannan za a je a yi ba wani wanda ya zo amma shehu ya fito da rana ya ce yana wa mutane ta'aziyar muhammadu lamin jakani ya rasu ya ce a kira man laraba duk gaba ke aka kira ya ce ina muku ta'aziyya muhammadu lamin jakani ya rasu duk ga sai da aka yi sati sannan bako ya zo sannan eh sannan dan labari ya zo da wasiƙa cewa muhammadu lamin jakani ya rasu radiyallahu anhu yana daga cikin abin da shehu ya shuhura da shi galibi har zai yi marsiyar wani daga cikin almajiran nasa sai an zo an faɗi rasuwar sai ya ce daga matashin can ya fito da ko mafiya na ma wannan mun riga mun yi sallama da shi radiyallahu ta'ala an to ya faɗa annabi Muhammad lamin jakani radiyallahu ta'ala an walam yatruk maqala shi dan uwa wana din nan bai bar wani wajen magana ba lizi jadalin ga dan jayayya wa qashur riha littafin amma sharhi iddata shuruhin sharhika masu yawa minha yana daga cikin tasharhun nazim shi kansa wannan mu da ya littafin yayi wa littafin sharhi da kansa wa min ha yana daga cikin ta sharhul khalifatu akwai khalifa alhaji muhammad al-amin bin sayyidi ahmad al-alawi akwai mutum mutane ma da yawa littafin sharhi wa min ha yana daga cikin ta sharhi ni kaina na yi wa littafin sharhi ana fadali haka je ka duba wannan sharhi tajid za mutum zai samu mayir wil galila abinda zai warkar da ishirwarsa ويشفي منك العليل يا وركد رشن لافيانسا وقد أثنى على شيخنا yayi kirari a bisa shehunmu alkatim tijani cikamakon tijani al'ajillatu manyan malamai sun yi wa shehu tijani kirari kuma sun tabbatar mai shine katimul auliya min ulama daga malamai wal mashaiki da shehunnai allazina wa yanda yastahilu ya koru tawadu'uhum a ce sun haɗu alal kazibi akan ƙarya ba zai yiwu ba min kullum a ƙaƙari na duk sasannin duniya sasannin garuruwa wa kulluhum dukkansu wasafu sun sumanta shau janibil ilmi da ilimi wal wilayati da walita wal irfani da sanin Allah ikon Allah kamar yana shi ma kalifan nasa ai haka ya faru dama dai mutum yana faɗa kansa shi ma kalifan nasa ai haka ya faru famin man asna yana daga wanda ya kirari alaihi ga shehu tijani min al-magharibati daga malaman magharib malaman magharib al-allamatu malami mai yawan sani sayyidi hamduna sayyidi hamduna ibn al-haji ibn al-haji mai madakal faqad zakara waladahu ɗansa ya faɗa fi kitabi a cikin littafinsa ɗan wannan ibn al-haji din ya faɗa a cikin littafinsa sunan littafin al-ishraqi sunan littafin kenan innahu kana yusni babansa ya kasance yana kirari ala haza sheka a shehu tijani fil ilmi cikin ilimi wal ma'rifati da sanin Allah wa yaqulu yana cewa innahu min al kummal babansa ya kasance yana cewa shehu tijani daga cikin cikakkun waliye wa annahu madahahu cewa shi ya yabi shehu tijani bi qasidatin da qas- da- da waka min ha yana daga cikin ta qauluhu abin da yake faɗa فعليك بالبدر المنير سنة أبي العباس أني أحمد التجاني شمس السيادة قلب دائرة الهدى بدر السعادة كوكب الإحسان بحر الندى مبدل لنا حكما صمد كفرائد في الإجد والتجاني حبر إمام قسم بمعارج في الصالحات ولم يكن متواني فعليك أبوكينا إنا هورانك bilbadir da wata ɗan daren goma sha hudu almuniri mai haske sanan wajen haske wane ne ina nufin abil abbasi wanda ake ma kunya da baban abbas a ani ahmad tijani ina nufin shehu tijani shamsu siyadatu shine ranar shugabanci shugabancinsa kamar rana ne ba wanda ya sai ya rufe shi ko ya ce bai gani ba kudubu da'iratul huda shine helkwatar sansanin shiriya shine helkwatar shiriya badru sa'adati shine wata dan daren 14 na, na arziki na duniya da lahira kaukabul ihsani shine tauraro na ihsani baharun nada teku ne na baiwa mubdil lana hikaman shi ya nuna ya fito mana da hikimomi a cikin jawahirul ma'ani samar da ta ɗaukaka kafara'idin kai ka ce kukurba da a cikin murjani wattijani da kamban sarauta eh kukurba wannan murjani to din an yi murjani sai a zo a kawo wani dankwalelan a tsakiya to kukurba kenan madalla ko kuma an yi sarka sai a kawo wannan hantar ta gaba ki da babba to wannan shi ake ce kukurba to kafara idin kaman kukurba fil ikidi a cikin rataye wattija da haka kuma crown na sarakuna din nan hular sarauta ta sara sai a zo a sa wani ka- eh, kambun sarautan gaba ɗaya kenan to sai a zo a sa wani diamond kuma a tsaki yanzu sarauta wannan kambe na ingila ai aga suna da wani diamond da yau akan ƙasa ba kamansa wanda a hannun laraba suka karɓe shi eh duk asali ya yi yawo amma sai da ya zama asalinsa na larabawa ne duk gaba kiɗa lalle wannan ya kutul ahamar ɗin nan da- da- da da suka abu duk hannun suka karɓa duk duk gaba kiɗa to to yanzu wannan ya zama kukurbar kambe ɗin haka yanzu wannan ya zama abu Eh, yawa hebron malami ne imamun jagora ne kasama bi ma'araji ya ɗaukaka da abin hawa fi salihati cikin managa cikin kya- managarta cikin waliyai ya hau kan waliyai da abin hawa walan yakun mutawali ba mai eh, sakaci ba ne radiyallahu anhu duk gabaki daya ba gajiya radiyallahu wa minhum sheku yana daga cikin su shehi a ɗalibu ibn al-haji ibn al-haji faƙar ƙalafi hashiyati ya faɗa a cikin gefen littafin alal alal murshidi gefen murshidi inda ƙaulihi wajen faɗin mai littafin yajibu lirrusulil kirami as-sidqu ya wajaba ga annabawa gaskiya annabawa yana daga cikin abin da yake wajibi a kansu gaskiya amana isar da aike eh, isar da isar da aike eh, yawwa eh, gaskiya da amana da isar da aike to yake cewa ya wajaba ga annabawa asid kuma kishiyan wannan ya kori ga annabawa ƙarya ko ha'inci ko rashin isar da aike duk wannan ya kori ga annabawa duk gaba ki ɗaya. to yake cewa isar da aike ya wajaba ga annabawa sai yake cewa wa qala shehu shehi ya faɗa al'arifu masani billahi da Allah sayyidi ahmad tijani sayyidi ahmad tijani a'ada Allah alaina Allah ya dawo mana min ya ta kwaranyo mana min barakatihi daga albarkarsa me wannan littafin ya faɗa a daidai karkashin wannan magana tasa wa minhum yana daga cikin wanda suka faɗi shehu tijani al-allamatul kamilu malami mai yawan sani cikakke wa shariful fadil sharifi mai falala mafifici sayyidi ja'faru bin idris al-kattani wannan sh- eh, sayyidi ja'faru ibn idris al-kattani dinnan ya faɗa faɗar ƙala ya faɗa fi adadin au adadi da yawa min kitabihi daga littafinsa ashirbul muhtadir wa sirrul muntazar mimma in ba'd ahli al-qarni salis ashara yayi magana akan mutanen karni na goma sha uku shine karni da Shehu Tijani ya rasu a ciki an haife shi a karni na sha biyu shi kuma ya rasu a karni na sha uku ma nasuhu ga abin da ya rubuta wa minhumul waliyu yana daga cikin yan karni na goma sha uku din nan a nan Afirka wa minhumul waliyu akwai wa- akwai daga cikin su wali ash-shahir wanda ya shuhura wal qudbu qudbi al-wazihu asarari al-kabiru babba al-gausur rabbani mai taimako na daga Allah gausi daga Allah arifi daga Allah abul abbas shine wanda ake makunya da abul abbas sayyidi ahmad at-tijani sayyidi ahmad at-tijani summa qala sannan ya faɗa walhasilu in gama ma magana dai inna awsafahu sufofin shehu tijani azimatu mai girma ce wa ahwalahu halayensa a cikin walitaka ajibatu mai ban mamaki ce wa maqamuhu muqamin fil wilayati a cikin wilaya halun kabirun muqami ne babba to shi wannan malami haka ya faɗa wa minhumul alimu akwai malami akwai daga cikin wanda suka yi magana akan shawjan malami al'alimu malami al'asariyu wanda ya san tarihi ya san guraben garuruwa da mazajen garuruwa da kaza sayyidi muhammad bin ja'far al-fasi shine da wannan din Eh, eh, sayyidi muhammad wannan sayyidi ja'far to shi wancan sayyidi muhammad bin ja'far al-fasi mutumin fas ne shi kuma daban ne da shi daban ne summal madani sannan kuma ya koma madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu a can alhasani sharifi eh, jikan sayyidina hasan alkattani haka lakabin sa yake fa innahu qala fi adadin ya faɗa a cikin adadi na 70 min aljuz'i alawwal daga sufuli na farko na littafin sa min kitabi daga cikin littafin sa salwatul anfasi haka sunan littafin yake ma'anar su ga abin da ya rubuta wa ashekul wasilu shehi da ya sadu da hadaran Allah alƙudwatul kamilu jagora cikakke a tsaudun shamiku dutse babba dutse babba al'arifin rasiku ali masanin Allah wanda kafarsa ta kafu bai kafarsa ta kafu jabalus sunnati wanda shine dutsen sunnan manzon Allah wa dini da addini wa alamul muttaqina shine alamar masu tsoron Allah wal muhtadina da shiryayyu al allamatu malami mai yawan sani ad-darrakatu mai yawan ruska al mushariku wanda yayi musharaka da kowa da, da duk fanninnika al fahamatu mai yawan sani fahimta aljami'u wanda ya tattara baina shari'atu wal haqiqati tsakanin shari'a da haqiqa ya hada tsakanin shari'a haka ya gaya wa Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu wa minhum yana daga cikin wanda suka yabi Shehu Tijani al-allamatu malami mai yawan sani al-mushariku wanda ya musharaka cikin fannoni al-muhaqiqu wanda yake ya san ilimin haqiqa ya tabbatar da abubuwa Abu Abdullahi shine Abu Abdullahi Muhammad Fataha sunansa kenan Muhammad Fataha al-Qadiri ba Qadire ne bawan Allah to shi ma yayi kirari ga Shehu Tijani fa innahu cewa shi wasafa sheka ya sifanta Shehu Tijani al-mazkura abu amsa wannan bi qaulihi da fadin sa al-arifu billahi Shehu Tijani masani da Allah maulaya jago shugabana Ahmad Tijani shine Ahmad Tijani wa hadha inda wannan malami ya faɗi wannan magana mazkurin ya faɗe shi ne fi adadin a cikin shafi na hamsin da uku min kitabihi daga littafinsa rafu'ul itabi wal malami amman qala al'amalu bid da'ifi iktiyaran haramu to cikin wannan littafi ya faɗi wannan kama zakara fi hashiyatihi kaman yanda ya faɗa a cikin cin bakin da yawa alburda eh, dan sharhi kaɗan yawa alburda ya ci bakin alburda da sharhi alal burdati a bisa alburda busiri inda ƙauli imamul busiri da ya zo wajen da imamul busiri yake cewa malli bi raddi jumahim min gawayatiha wa zai dawo mun da toma zuciyata cikin eh, san ranta zuciya ta ta ki jin birki Eh, idan mota idan abin hawa ya ki jin birki sai a ce yayi toma Ya- to wai zu- ya zarce to wa zai wa zai dawo min da zuciyata yanda ta gangara cikin san ranta din nan wa zai dawo min da zuciyata ta bi hanya mai alburda yake faɗa to da ya zo fassarar nan wajen shi wannan malami din nan bawan Allah eh baƙajiran nan sai ya ce inna walidahu babansa shi baƙajiran wannan sai ya ce inna walidahu babansa ausahu yayi masa nas- yayi masa na- eh, wasiya bi mahabbati Sheikh Tijani ya so Shehu Tijani to in ya so Shehu Tijani abin nan da mai alburga ya faɗa to zuciyarsa za ta yi wannan zai samu da san shehu shan shehu tijjani ba sai mutum ya bar wata ɗariƙarsa ba amma kuma in ya bar ɗariƙarsa ya da ta shehu kuma yanzu zai ƙara wani ƙarfi a kan wancan ƙarfin da yake da shi amma shehu tijjani ya ce san san ma ya isa ga irin wa'ancan summa innahu sannan shi wannan malami laƙiya shekahu ya haɗu da shehinsa wa sheka walidahu da shehin babansa ma shine abul abbas sayyidi ahmad al-bannani rahimahullahu Allah ya kare yadda a gare shi wa ashhada ya shaidawa wannan shehi annahu yuhibbu shaykh al-mazkuri ko ko shi wancan shehin ya gaya masa cewa shi kansa yana son shehu tijani ko ko shi karamin ya gaya wa baban cewa ya shaida masa yanda babansa ya mara wasiya din nan yana son shehu tijani wa ha'ula'i wayannan da na kawo dinnan min ulama ifas malaman fas kenan wa min uma- ulama'il magharibi malaman magharib kuma gaba daya ita marokon gabaki daya eh, duk gabaki daya akwai al'allamatu malami mai yawan sani a shahir wanda ya shuhura al-mu'arriku malamin tarihi annasabatu malamin nasaba al-kabir wanda ya san dang- dangane kabila kaza dangin kaza ne daga kaza suka taso dangin kaza ne daga kaza suka taso dangin kaza ne yanzu ikon Allah abin mamaki wannan sarauniya ta ingila maroko suka fara cewa eh, cewa tana daga cikin jinin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda su suka fi sanin eh, danginta ga baki daya saboda asali jikar sarauniyar su ce shi kuma kakanta daga nan marokon kakanta kakanta namiji wanda shi kuma da ya aka yi aure victoria din wacan ta ingila din daga maroko yake kuma sharifi ne jikan sayid na hassan duk ga baki daya sai dai kuma a, takaici ko dan ya samu mulki ne ko dan ya, ya zama nasara ya, ya shiga cikin kiristoci da maroko suka fara fitar da wannan magana sannan spain din ma ta fitar ta tabbatar sannan misira ita ce na uku sannan misira ta tabbatar da wannan magana duk gaba kida haifa kenan kuma ingila ta dauka ita ma ingila ta buga tura suka yi bincike suka yi kaza sai dai masarauta ta ingila sarauniya ta yi shiru ba ta ce gaskiya ko ƙarya ba har ta rasu ba ba- ba ta yi ta'aliki a kan wannan amma hatta ali juma'a din nan ya tabbatar da wannan a rubuce da komai da komai amma ya ce sun yi mata uz- yanzu ta ce ta bar abu sai dai sai dai ta sauka da kan sarauta kenan wannan abin da Allah shi ya san yanda Allah shi ya san Allah shi da da bayansa shi ya san Ai, tarihin ta yana da goma ba.
yana da ban mamaki An ce duk da kawai ta kafin ta shekaru kaɗan ɗin nan, sai ta shiga ta yi shi ne, ta shi ta samu ta ƙwari.
na da da kuna da ba Sai ta ji karatu.
ba abin da bata sani ba ta ba abin da bata rikice. Ba ta rikice.
ba ba ba abin da bata sani ba duk gaba ki da to ma'ana na saba kenan akwai mutanen da sun san eh, tarihi da wa suwana dangi ne na suwana suwana dangi ne na suwana su- yanzu kaman walin katsi walin katsina eh, Allah ya ji kansa ya ba mu albarkansa eh, shi Ilyasu ai na saba ne ya san dangi na fulani kwarai. ya yi littafi akan dangin fulani mai ban mamaki fulani kaza da ya faɗa asalin fulani da tarihinsu da da komai yayi to nasaba alkabiru shine abul abbas shi ma ana neman laƙabi da abul abbas sai dai ahmadu nasiri shi- sunansa sai da as-salawi as-salawi rahimahullah ya faɗa fi mawazi a wurare min kitabi daga littafinsa sunan littafin nasa al-istiqsa al-istiqsa'i sunan littafin nasa kenan faƙar zakara fi adadin ya faɗa a shafi na 138 a irin abu min aljuz'in rabi daga juz'i na to har share duk an kawo saboda ya san muhallin share.
ya san kan duniya ya san kan duniya shi ya koya wa duk mutane irin wannan amma bayan Allah da tunda sun ga zamanin su mutane masu imani ne sun san ba za su hunce su da ƙarya ba kawai haka suke sako magana haka ake amma shi ya ka a'a sai an yi kaza sai an kawo kaza min al-juz'ir rabi min kitabihi al-mazkuri daga littafin sa wannan da aka ambata ya faɗa anna abal abbasi cewa baban abbasu a tijani shehu tijani kana za samti ma'abocin ɗabi'u ne masu girma wa musharakatin ma'abocin gogayya ne da mazaje fil ulumi a cikin ilimi ya yi tarayya da mazaje a cikin duk fannonin ilimi radiyallahu anhu wa qala fi adadin kuma ya faɗa a cikin adadi na dai wannan littafi 149 min al-juz'i al-mazkur daga wannan juz'in ma nasuhu ga abin da yake wa ammal auliya wa amma waliyai fal qawlu fadi bi man ziyaratihim da hanin ziyararsu saddan dan toshewa lizzari'ati ga dan a toshe barna ma a bayanin illati tare da bayanin dalili wa ishahariha domin kan mutum ya je ziyarar walin kuma ya je ya gano dan wani abu da walin bai kai ba ya zo kuma ya dinga shaharawa ko ko ya ga ashe ma walin ma bai kai ba ni na wasu ma ya fi ni mukamin da ya zama kuma ya faɗa a wajen Allah ma a bayanin illati tare da bayanin illa wa ishahariha a zo a faɗe ta bainan nasi da haka ba a yadda idan mutum ya mutu ba in dai ba danginsa ba ko kwa dattijo wanda mutumin kirki ne ba mai surutu ba a yadda kawai kowa ya wururu ya shiga wajen wanka ba ko ya je ga wani abu da dace zai na surutu yana kaza kaza an fi so dai mai rufan asiri kaza kaza to yana daga cikin abu wale ba ɗaya suke ba wani har yau bashariya sa bata ma'ana ɗabi'a sa bata gyaru sosai ba to kuma wani ya je ya gano dan wani abu kuma ya zo ya ta shahara ya ni na wasu ma mutumin kirki amma na je na gano kaza to da haka ma kai ya je kai ya je to shi hata to haka ne kai ya zo ya ta faɗa cikin jama'a hatta la yalta bisa alaihimul maqasudu har kar abin da suke nema kuma ya cakuɗe musu shi dai dama mutum ya je neman wajen sa ne dan neman tsoron Allah wannan ya da kai shi ya je zancen ɗabi'a sa kuma shi da Allah an fi so da walin da ya je dan ya taga zabe ya iya kokari to yauwa qaulun wajihun yace wannan magana ce mai kyau la ta'abahu qawaidish shari'ati ka'idodin shari'a ba ta yi wannan magana ba bal ta kasabihi bari dai ta hukunta shi wallahu a'lamu Allah shine masani yake cewa wa hazal qawlu wannan fadi huwa allazi ra'ahu ash-shaykhul faqihu shine wanda shehi faqihi ya gani a sufi sufi abul abbas ahmad at-tijani abul abbas ahmad at-tijani rahimahullahu hatta na ha ashabu har ya hana sahabbansa an ziyaratul auliya daga ziyarar waliyai gaskiya ne yana daga in dai wannan aka tafi ai ko yan ɗariƙa tijaniya ma wani bai dace aje a ziyarce shi ba don wani halinsa ba shi da kyau duk gaba ki ɗaya kuma an mutu ya gano zai zai ta kaza kaza kawai abin da lallai tun da dai mun riga mun yi mubaya'a da shehu tijanin kuma Allah ya sa yana da abun to wai mu nuna abin da yake wajensa ya ishe mu ba sai mun tsinkayi zuwa waje kamar ba mu isa da abin da yake wajensa ba shehu tijani ya ce da yawa waliya sun yi asara abubuwa akan wannan duk gaba ki daya ba su amfani da wannan wannan ba kuma ba su amfani da na wancan ɗin ba duk gaba kida mun gode Allah ɗariƙa katimul auliya ini ke ciki da abin da Allah ya bashi duk sun tabbatar shi ne shugabansu ko sun san shi ko ba su san shi ba duk waliyar sun tabbatar katimul auliya shi ne shugaba kowaye kowaye Allah ne ya sani wani kuma sun san ai gashi to tunda mu Allah ya sanar da mu shi ne kuma shi ne wannan ka to wanda yake ɗariƙa katimul shi zai koma kaza kaza yanzu wanda yake shugaban kasa ko yake yaron jama'a yana da wajen wani gwamna ko ko wani abubuwa amma ba wai dan ko za mu gano laifin su ba cika ku ne da kaza kaza shi dai Allah ya saka mata da alai ya faɗi nasu na malamai amma wanda yake yanzu wanda yake da Annabi Muhammad Katimul Anbiya'i sallallahu alaihi wasallam da duk wani abu da shi zai kuma yana neman wani abu wajen annabawa shikenan kawai mun gode Allah wanda Allah ya ba Katimul Maratib din nan ko shi zai kuma wajen wani abu yana kaza kaza mun gode Allah shi ne kawai ba ba godiya ne ga Allah da kuma mutum ya san me Allah ya bashi shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ce karama shehu jani ta buya buyan da sanin ta ma karama ne mutum ya san ma wannan karama shehu jani ita kanta karama ce ko mutum ya san wannan baiwa ce Allah ya masa ita ma bai- baiwa ne duk gaba ki da shi kenan amma da mun yadda masa alhamdulillah fadalla a ƙara sa da ku ne